فاته لما أغلق ولقاتل لما سبق ناس من الهك بالهد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثل اللازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أحمة الشيخ اهدري لنا جهاز المهجر والفائده بنظرة تأتي لنا بالزهر وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda muka taru a wannan masallaci ne albarka wannan unguwa ne albarka a wannan gari namu mai albarka kamar yadda muka sani muna gabatar da mauludin maulana abul abbas su tijjani radiyallahu anhu a wannan kusan shi ne zagaye na hudu da wannan cibiya take kamar kabi shababin saida duka karkashin jagorancin shemu a shemalan awal bin usman allah kara masa lafiya a wannan zuwan wannan masallaci kamar yadda na fara shi ne zagaye na hudu kuma ba tare da zan lokaci ba za mu fara gabatar da ajandodin kamar haka akwai buɗe taro da addu'a wanda za mu saurara daga bakin ainihin limamin wannan masallaci wanda yana daga cikin iyayen wannan unguwa Allah ya kara musu lafiya malam Adam ko na malam na insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونشكره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما شاء الله كان لا قوة إلا بالله لا قوة إلا ما شاء الله لا منجا ولا ملجا إلا إليك لا منجا ولا ملجا إلا إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الحكم إلى الله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون إن الحكم إلى الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل ما لم يلقى جزوا جماعة يقول الله تبارك الله أتاك ما عندك ولا فيها الله سيحكم بلا لا فيها البسا في الوجود لكن من المرقات ثم إن معك صلى الله عليه وسلم سلاشك أن يقوم شهدا استغفاري شهدا إلى العشاء Kuran da kulhu Allah ka fa'a ku tijja'i ga iyayenmu da kakanninmu da malaman mana Qur'ani da na ilimi da na hanyar tijjani ya tsirrin mu zuwa da mata Allah ya gafarta mu Allah ya sa san huda Allah ya sa da mai tarihi mu Allah ya sa na mu take Allah ya sa gaba da baya mu Allah ka bishe mu ribatan kedan Allah ka daidai ta mu Allah sai rikar musulkin abubuwan da ke faruwa ƙarshen zamani ku tattabe mara daɗi Allah ta fara kuɗa ka kare Allah ka kare ka kare ba wanda ya same su Allah ka yi musu ɗauki Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya ذلك ما لي فإني قريب أجيب الدعوة لا زادعاني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بما غفر لي ربي وجعلني من المقومين سلام عليك العظيم رب قد هديتني من الملك وعلمتني من التاويل وحفظ عبد السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره وتوفني مسلما والجني بالصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب لنا انك انت التواب الرحيم فاتحة
Allah ya amfanar da mu da wannan addu'a da muka saurara daga bakin baba malam umar Allah shi kara lafiya kai tsaye a jandan gaba za mu je ga karatun alkur'ani mai girma daga bakin alarma malam abubakar hai nasara in yana kusa saboda abin magana a dan matsu insha Allah Allah ki ji gani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم Allahu Akbar
Allahu akbar Allah ya saka da alkai wannan karatun alkur'ani kenan muka saurara daga bakin alaran mamala abubakar Allah shi kara faɗin kirji da jayi shugaba sallallahu alaihi sallama a saboda lokaci ne muke ɗan takaita abubuwa yanzu kai tsaye za mu je ga ah, malam audu ya ɗan sa mana albarka don saboda yanayin abubuwa kamar ajallan ta shigo ne yanzu kafin mu je ga masu kasida ban san ko abin maganan je kai ba ko
ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول وكتبنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم
alhamdulillah Allah shi kara lafiya Allah shi kara lafiya a masu kasida markazin shababin saida za ku samu ira yan baitoci ne aka sai a mana maraba da shi insha Allah
الله الله الله الله الله الله حسبي بر رؤوتي حسبي به وكباني حسبي به وجدا حسبي بشيري تجاني الله الله قلبي له أمرني وقلبي كل أني ربي فبارك أبيدا فراتا دون توالي الله الله لا تسمتن الأحادي ولا توفي جناني فاجعل فؤادي كسهر ولا تجره كباني ولتشكروا كل تقوى ولتبدي هذا الأمان بجاه خير البرايا وجاه سير تجاني الله وجاه سير وأصلي والدي آل المكان الهادي أمر الإلهي بعد دون الأواني
إيمان الذي رقي مقاما سرعة في ذا الزمان إيمان الذي إرث أصول سرعة دون توالي بلت الرفات وإرفاء لأعلى المعاني أتهم أو بيد مناه إتهابكم قد كفاني مولانا أزكى سلامي سلامي على دائم رجلاني من بعد كل سهاد بعد آلم كل آلي الله الله الله الله يا الله الله الله لبيكم يا سفجاني يا قدر جل نزول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبقنا سلاك الأسوار هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آليك قدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
alhamdulillah Allah ya saka ran kai a za mu je kai tsaye zuwa ga abin da ya tara mu shine saurara daga bakin shehu a cikin hajara babba hajara ta malamma abul abbasi waliyin da duniya ba ta taɓa ganin irin shi ba a waliyin da sauran waliyan Allah suke fatan ina ma ɗariƙarsa suke karanta ko da wali yana da ɗariƙar tasa waliyin da a mai karanta ɗariƙarsa yake fatan kar ya mutu ba a cikin ɗariƙar ba muna fatan Allah ka kafe mu a cikin wannan ɗariƙa ta maulama abul abbasi a muna fatan abinda za mu saurara daga bakin shehi ya ɗarfi ya shiga cikin zukatan mai sarayani ya zamanto muna kwatanta aikata abin da muka saurara alfarmar shi su jani da radiyallahu ta'ala a ya ce idan an shirya takardar mashko
kanku kanku ayo kanku kanku kanku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعوذ الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والجلال العظيم ورجل الله كان عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر واستعفي بنا بلدا تأتي لنا من بطل صالحة يا أيها المسلمون وأنا بطل من البركة وبابهم أنا أبو da ɗan uwansa limamu anguwa ainihin masu umaru da baban malaka shehu da zaɓen jimani da sauran da ke zai akuwa don tsakanin ba da kuwa ba da ainihin ɗan uwana ainihin mataki cikin allah ba ko kuma abokina daga kano sai malam nawan da kowa da kowa ina mana salama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya azurta mu da wannan wuri da albarka a cikin wannan wata mai albarka wata hanyar maulana shi ahmad al-tijani radiyallahu ta'ala bisa ga al'ada da neman tabarruki na wannan wata da kuma wanda ya sauka a cikin watan muna yin wannan tarurruka domin ainihin zabar da juna da kuma kwakwasan zukatan juna a sabon maulana shi ahmad al-tijani radiyallahu ta'ala bisa munasabar maulidi da zai مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم shi ya karantar da mu tada da ɗabi'a irin wannan cewa mu an rasa mu'minan fa ka annama ahyau mazala ya ce wanda ya karanta tarihin wani mutum kirki mumini to kamar ya ƙara jaddada rayuwa ta sani to a bayan Allah mumini mutanen kirki Maulana Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala na daga cikin wanda ya kamata a karanta rayuwarsa don abin da rayuwar ta ɗibo na alkhairan duniya da lahira ga baki daya sannan maulana muhammad rasulullahi ya ce mana zikirin salihati tanzilar rahma da yadda ake ambatar mutanen kirki na gari to rahmar allah na sauka a wajen shi idan allah kara masa da ɗaya daga cikin mutanen kirki na garin da za a samu ce su rahmar allah na ta sauka don haka shi irin wannan zama domin shi na san da zuwa mu wane ne uban mu na ruhi shi ne maulana shi abin da ke zai shi kowane ɗa yana da uba guda biyu ne ko ya sani ko bai sani ba nan ya ce ainihin al'abu abuwani abu dini wa abu wilaya annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana iyayen mutum guda biyu ne akwai iyayen addini akwai iyayen haihuwa sai ce fa abu dini afdalu min abu wilaya sai annabi yake cewa baban addini ya fi baban haihuwa daraja a wurin Allah shi uban addini magajin annabi Muhammadu shi kuma uban haihuwa magajin annabi Adamu annabi Adamu ya fito da kai ne daga aljanna ya zo ya ajiye ka a tsirarar duniya ko ka koma ko ka ka koma uhu shi ya kawo ka shi kuma magajin Maulana Muhammadu Rasulullahi bukatar ka shi kuma ya rike hannunka ya koma da kai zuwa ga aljannan nan da babanka Adamu ya fito da shi wannan shi ne aikin annabawa kuma shi ne aikin malamai al'ulama a wurin sassan anbiyayi to a cikin malaman addini suna da martaba hawa hawa akwai malaman addini na zahirin addini akwai malaman addini na batinin addini malaman addini na zahirin addini shine malaman da suke koya maka sauran ayyuka na shari'a na ibada malaman addini na batinin addini su ne iyayen ruhi ana kiransa ainihin masharibul arwahi kan alima kullu unasin masharabahum ko wadannan iyayen ruhi suna suma kashi kashi kashi maulamu muhammad rasulullah ya ce ana min allahi wal mu'minuna minni magana yake ruhi na daga allah yake rawukan dukkan mu'minin su kuma daga gare ni ga maulana rasulullah daga ruhin annabi alaihi salatu wassalam kowane wali ya kwashi arwahu ƴaƴansa na ruhi dan da zai kyankashe su ya tarbiyyantar da ruhi su kuma da su zuwa ga Allah to mu wa ruhi ma hadar maulana muhammadu rasulullahi shi maulana abul abbas shehu ahmad tijari radiyallahu ta'ala da haka idan da ya zauna ya tuna ainihin baiwa da Allah ya yi ma ubansa da alkhairin da ya samu a wurin ubansa da ya laifi ma amma bi ni'mati rabbika fa hadith ne ma ke ta Allah Allah ta'ala ya mana da shehu tijari shi sa muke zama muke wani wannan ni'ima da Allah ta'ala ya mana muna fata Allah ya jaddada da mana wannan ni'ima har ila yawmul qiyamati da farman Muhammadu Rasulullahi kasantuwan babu lokaci saboda ana wai tsaro a ƙasa ana doka a ƙasa ko to haka za mu karanta abin da muka saba a guje za mu karanta marahil al-hayati da shafi tijan radiyallahu ta'ala anhu a guje marhalolin rayuwar shehu Allah ƙara masa yarda muka yi wannan a matsayin shimfiɗa ne saboda babu lokacin da kullum sai mun karanto gaba ɗaya sannan sai mu ɗauki nukuɗar maudu'in da muke so mu tattauna a kai Mulana Shi Ahmad Tijani ɗaya ne daga cikin manya-manyan waliyan Allah ko in ce maka limamin waliyan Allah shi ana kiransa Al-Khatim Al-Muhammadi ma'ana shi Shehu Tijani shine cikamakin waliyai Muhammadawa waliyai kala biyu akwai ainihin akwai auliya waɗanda suke da wulaya hasa da wulaya amma ko alwulayatul zahira da alwulayatul baɗina alwulayatul zahira su ne annabawa gaba ɗayan su suna cikin wannan zugar wulaya shi ne aka bude daga annabi adamu zuwa annabi isa alaihi salatu wassalam wulayatul baɗina kuma sai aka buɗe ta da annabi muhammadu shi kuma daga nan sai bude kofar wilaya ba ta na koyayyar wilaya ta ciki ta ruhi ta tasarrufi a hadar Allah wancan kuma ta tasarrufi a malakutu ko ku ainihin almulku na Allah alimul mulki wancan kuma tasarrufi a alimul malakuti na fata muna gane babban sun ko alimul mulki shine wannan tsira da duniya ta alimul malakuti hadar Allah to dan da ke da tasarrufi a alimul malakuti sune ainihin awliya'ul ba'i dan da suke da tafarki a halin mulki shine awliyaqul zahir annabawa na ciki daga nan aka bude da annabi Adam aka kulle da annabi Isa sai aka bude sabuwar wilaya al-khassa da mulamu Muhammad Rasulullahi ya kamata a ce annabawa ne za su ci gaba da tafridin to bayan manzo Allah ba wani annabi sura ka ce zama to waliyai ne za su ja wannan ragamar walitaka ta baɗi har ila mun kiyamati to a waliyan kenan akwai bukatar a yi mashi limani kamar da aka ma annabawa limani to da mulan muhammad rasulullahi ya zo da kofar wilaya albaqina da zahirinta na buwa baɗinta kuma wilaya yi aikinsa ya gama to daga nan sai ce ainihin ar-rusulu wal ainihin al-aula wa rasatul rusul ainihin waliye za su gaji manzannai da suka gabata kafina da kuma gadan da na bari bayana su kuma malamai za su gaji zahirin shari'ar da annabawa su tabi baya kafina da kuma wanda na bari bayana su kuma al-ulama wa rasatul anbiya daga nan mulana muhammadu rasulullahi ya yi intiqali aka fara assasa foundation ko in ce aka fara daura block da gidan walittaka bayan aka sa wanda bola alayhi salatu wasalam yayi ya buɗe ta daga nan wannan wali ya zo ya hura mata wutan ya sa sirri ya sa kwas block uku hudu biyar ya tafi wannan wali ya zo ya tafi har ta kai ga matakin da aka fara gina ɗakin walittaka walittaka ta fara numfashi a duniya aka fara yin tsuriyarta a zamanin maulana sai da ainihin abdulkadir jiyani daga nan aka fara jin tsoron wulaya aka fara jin ainihin sirrin ɗariku aka fara jin ne kice karama ta wanne bayan ya kinci shari a duniya an ta samu rasta na ɗariku burtis abin ya ci gaba da tafiya a haka ake wanne su ahmadu rufa'i su ahmadu al-badawi su ahmadu tsani su abu hamidu shazali su su imamu naqashbandi su sahara wardi duk waɗannan manya-manyan waliyan duka gabata imamu da suki duka aka yi suka gabata daga ne sai aka ce to akwai wani sunan shi rubu babban gobe wanda shi kuma zai zo ya rufa silsil wilaya idan ya bayyana to magarya cikewa na mukamai na wanda saka gaba ɗaya ya ƙare a kansa sunansa al-khatimul muhammadiyya ko khatamul wilayya shi khatamul wilaya shine wanda zai rufe kofar walittaka na waliyai muhammadawa kamar yadda sauran waliyai suka rufe kofar waliyai ba muhammadawa ba akwai wali muhammadi isawi akwai wali muhammadi musawi akwai wali muhammadi ibrahimi akwai wali muhammadi nuhuwi akwai wali muhammadi ainihin adami wali ne a zamanin annabi yake amma yana gadan annabi musa ne a san walitaka wali ne a zamanin manzo Allah yake bayan wafat manzo Allah yake amma yana gadan annabi isa a san walitaka kamar shi da Abdulkadir Jiyani wani ne muhammadi amma yana gadon annabi ibrahim a sun walitaka kama ainihin ibrahim da soke haka haka haka allah ta'ala yake to daga nan bayan an gama ainihin rusul gaba daya musamman ulul azumi na rusul aka fitar da alaqabul arba'i ulibai guda hudun nan manyan manyan da duniya take jin sunan su ahmad rufai ahmad al-badawi imam da soke da shida bukatar jiyon suna kira al-aqdabul arba'a sunan su gaji ulul azumi min rusul wani ƙwallon al'azumin guda biyar kowa yana kan ƙadamin ɗaya kowa yana kan ƙadamin ɗaya kowa yana kan ƙadamin ɗaya a cikin wannan guda hudu shaka shaka ai ƙwallon al'azumin suna da limani shine maulana rasulullahi wane ne zai rufe kofan annabi muhammadu a sirrin wilaya shaka shaka akwai khatimul wilayaci akwai khatimul muhammadu wanda zai bayyana ƙarshen zamani shi kuma shi zai gara gaban limancin waɗannan waliyai manya-manya na duniya guda hudu waɗannan autadul arz ma'ana tura kun kasa tura kun abara tura kun halittar Allah gaba ki daya wannan khatimul wilaya ko al khatimul muhammadiyya shine maulana shu ahmad tijani radiyallahu anhu wannan abin da yasa kenan kaga ana tamba wajen gane wurin abbaso shi yazo a karshe kuma shi fifi shuhura ya fi su daukaka ya fi su almajirai har ma in ba ana karanta tarihi ba kai baka san sunan wani wali ba sai a labari a tarihi in ba shi ba sana'a ɗariƙu in ba a tarihi ba kila ba ka jin wata ɗariƙa in ba ɗariƙa tijaniya ba kamar yadda annabawa kana jin tarihin sa annabi Musa da Isa da Ibrahim alaihi salam da Nuhu da Adam ne a tarihi yawanci amma shari'a su to sai dai wasu wurare haka amma darajar annabi Muhammadu ya shafe su gaba ɗaya ko ce sun nufe a cikin su gaba ɗaya saboda sunan sa khatimul nabiyina wa imamul ainihin wa imamul rusul ko kuma wa imamul anbiya shi ma wannan shine khatimul awliya'i wa imamul arjin wannan shine aka kace shi fida dangane da maganar shehu idan Allah ta'ala kara masa yarda yanda Allah ya kike shari'ar dukkan annabawa haka Allah ta'ala ya kike tarikar dukkan waliyai da wulana shi amma da yanda Allah ya rufe ainihin dukkan asarar da annabawa da gabata da manzannai da maulana muhammadu rasulullahi haka Allah ta'ala ya rufe asarar na wulitaka gabaki da maulana shi amma da yanda Allah ya rike shari'o'i da shari'ar Annabi Muhammad Islama haka Allah ya rike shari'o'i da suka sho tijani tijaniya haka nan yadda Allah ta'ala ya sa an karki Annabi Muhammad ka samu dukkan annabawa to haka idan ka samu tijani ka samu dukkan waliyan gaskiya yanda idan ka shiga gidan shehu tijani ba a yi ba a gidan manzo Allah ba a masa shirka da wani annabi sai dai ka so annabin ka ce alaihi salam idan aka kira shi to haka idan ka shiga gidan shehu tijani ba a yi masa musharaka don wani wani wani wali wurin mashariki sai dai kowa aka ambata ka ce rabbi Allah wani shi ne mulana shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala Allah kara masa yarda shi tijani Allah kara masa yarda ainihin wali ne shahararre shugaban dukkan waliyan Allah kuma jika ga mulana Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun takara sanan tabbas ba lokaci da zamu yi na tabbas shi shariki ne hasani yakan yi mamu hasan Allah ta'ala kara masa yadda an haife shi a garin Aidu Maru ainihin 18 ga watan safar wannan safar da muke ciki hijiran Maulana Muhammad Rasulullahi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin daidai alaihi salatu wassalam yau Allah kara masa da ta so gaban iyayensa a inda ta shekara bakwai hadisa alƙur'ani mai girma sai da dalili zaka gane cewa akwai ajiyar da Allah ta'ala ya akan wannan bawon Allah daga nan shehu ya zarce da karatu su kana ilmu ma musamman ilimin fiqh da hadisi da hadisi da tafsiri har yake shekara goma sha hudu daga nan dukkan ilmu ma na rasani musamman fiqh shehu ya kasance kogi bahari a ciki har sai da a garin sa aka rasa malamin da shehu zai zauna gaban su karatu a gaban shi tare da ƙananan shekarun sa a wani lokaci bayan da shehu radiyallahu ta'ala ya ci gaba da tasowa gaban iyayensa guda biyu sai yi Muhammad mahaifinsa da sai da Aisha mahaifiyarsa bayan Allah sharifai waliyai sannan magada annabi alaihi salatu wassalam ya ci gaba da rayuwa a gaban su a inda ya karanta sauran ilmoma da yawa daga cikin ilmoma na shari'a a gaban su daga nan baya kai shekara goma sha takwas mahaifin sai maka aure bayan shekara goma sha takwas shekara da lata zaga ta sha tara ko ashirin Allah ta'ala ya kaddari wafatin mahaifansa guda biyu a rana ɗaya da wata cuta ana kiranta ba'un a wannan gari suka koma zuwa ga Allah bayan nan wannan shine sanadiyan fitin shehu radiyallahu ta'ala anhu daga garin sana aini madu zuwa fita neman ilimin rijal ma'ana ilimin mazaje masana annabi muhammadu to ta Allah kara masa da ya fita ainihin daga garin tirmi sana mahaifarsa kenan a inda ya fara bibiyan mazaje yayin da ya ji labarin wani bawan Allah da Allah wani wani hamshaki garnakaki shehu zai takakka ya ji har garin nan ya ganshi shi ido su mulaqati daga nan ya karba daga gare shi ko ya bashi haka shehu ya dinga yi ɗaya bayan ɗaya ya je garuruwa da yawa ya je jabal zaitun ya je tilmisana ya je tunas ya je sasa ya je taza ya je masar ya je makka ya je madina ya dawo garin ainihin a dawo garin abi sambuna a nan allah ta'ala ya masa fatayin saduwa da maulana muhammadu rasulullahi daga nan abi sambuna daga nan shehu rayuwarsa sai ta canza marhala ta biyu kenan a tafiyarsa bayan hadisi shugaba alaihi salatu wassalamu ya kaga kalla manaman daga nan ya lakana masa tariqar ta tijaniya yace masa da an ka kullal ashiyahi wal azkar wal awrad fa ana shaykhuka wa ana mumidduka wa ana muradduka wa ana murshiduka yace daga yau ainihin ka aje dukkan azkar da ka karba a wurin sauran waliyai yan uwanka da sauran asrar da sauran komai da komai daga yau ni ne shehinka ni ne mai maka madadi ni ne murshidinka ni ne komai da komai naka in ji maulana rasulullahi yace fala minnatin li ahadin ilayka min al-yawm ila al-abad ba wani kuma ba ka da bukatan wani abu a wajen wani wali daga yau har Allah ta'ala ya bushi kaho illa ana wahyi sai ni kadai haka maulana muhammad rasulullahi ya ga masa sai ce khudh hadha wurdi hadha lalqihu li kulli ahadin mimman ja'a ilayka min as-saghar war-rijal wan-nisa war-rijal wace wannan wuridin nawa karbe shi duk wanda ya zo ya nema a wurinka mace ko namiji ko yaro ko babba ko mai sabo ko mai bin Allah ka lakkana masa annabi alaihi salatu wasallam ya lakkana masa istighfari dari da salatul fati dari wannan shine mafaran wuridin dariƙar tijaniya bayan shi ya kai shekara hamsin daidai daga nan annabi Muhammad ya lakkana masa la ilaha illallah Muhammadu rasulullah daga nan kuma aka izinin wajifa da cikin juma'a daga nan aura da tsarika tijaniya ya cikakke sai marhala ta gaba bayan nan shehu tijani Allah kara masa yadda ya ci gaba da karanta aurade da lakkana su ga ainihin muridai bayan Allah har lokacin da ya kai shekara 63 a rayuwarsa baya kai shekara 63 shine shekarun su gaba alaihi salatu wassalam daga nan annabi alaihi salatu wassalam ya ce to shikenan daga yanzu ka zo tizartul muntahal wilayati ka ka zama gare cikin wulaya kujeran da aka maka alkawari za ka wani khatamul wulaya da kuma katamul wulaya khatmiya da katmiya kenan daga nan annabi alaihi salatu wassalamu ya masa izini ya fito daga inda yake yace ya taku taku biyu ya taka bayan ya taka aka je abin da ake kira ainihin taron ahlul da'ira a can dutsen arfa a makka yayin da annabi ce ya fito ya fito daga kofar gidansa ne a nan garin daga nan bayan shi ya fito ya zai tsince kansa da shi da almajirin sa cewa al-wahrazi barad radiyallahu anhuma daga nan aka yi zaman ahlul da'ira da dukkan auliya'u da dukkan anbiya'u da dukkan kowa duk wani ne hannu da ruwa da tsiji a hadarar Allah aka yi wannan taro da shi a dutsen arfa karkashin jagorancin Maulana Muhammad Rasulullah ran ya kana da shauki jani khatamul wilayati aka yi masa da abin da aka masa gaban shi daya irin wannan taron yayi daidai ko yayi kama da irin abin da Sheikh Usman Dan Fodo ya ambata a cikin littafin Salamma Balabtu ya ambaci wannan ɗaya bayan ɗaya shi ma ya ce an kira shi an masa mi'rajul arifin an kira shi an tara masa dukkan annabawa da dukkan waliyan Allah aka nada su sultanul wilayati yana nan a rubuta da hannunsa ya rubuta abinda zai baka mamaki dan sai rubuta littafin shi Muhammad Gallo wanda ne yayin muqaddimar littafin shi da gumi kware kuwa wannan littafin da nake ga mutu dan kudu ya ce ya ga annabi karara da duk annabawa da duwuliyan duniya kuma shi da ya ce ma a duka hafa ba ya ce a hadar Allah haka ya ce shi to dan kudu na shi ke duk a rubuta a cikin littafin wallahi gun ya muqaddimar littafin sunan littafin lamma balaga to wanda yake dake yana da wanda yake dake alhamdulillah mu muna da shi so da haka ya garin shi Muhammad zai zo in faqul maisur in faqul maisur ya tsatsamo wasu abu daga cikin abin da ke cikin wancan littafi ya tattara shi ma faqul maisur gunye masa mukaddima dukkan wannan littafin gaba ke da so da haka ba wani abu ne na abin nan ba haka Allah ta'ala mu mulana shi amma da jira Allah ta'ala kara masa yadda shi ne abin da mai murya yake hakaitowa ko uba da shaharin warin awane وليال ارتقى إلى مقام العزيز المنتقى مقام المقسم عن كل الورى سوى الذي ما وراءه ورى wannan shi ne abin da ya kasance daga nan mulana muhammad rasulullahi ya yi izini wa shau tijjani akan ya tashi daga garin da yake na aji sambuna ya koma garin fas to daga nan ya tashi daga nan ya koma garin fas ya zauna farko da ya je garin fas ya zauna a masallaci da raƙumansa tari guda da almajiransa ɗauke da kaya ya nemi masauki bai samu ba sai ce ai masallaci masaukin dukkan mumini ne a gashi da sai to ka masallaci ladan na masallaci zai ce to aka makallawa za mu rufe kofar masallaci ko masallaci ba wurin saukan baki bane to haka ya kamata a kwashe kayayyaki da almajirai da kuma raƙuma raƙuma kake kashi a harabar masallaci kake fitsari domin ni da gadi ne in shi kashi suka fitsari za a samu matsala sai ce to ne ɗaki masallaci ne ɗakin Allah ne ba naka bane ko bawan Allah ne ba bawan ka ba sarka bawan Allah ya zo gidan ubangijinsa ba wanda ya kore shi ke shi sai ce to ya ji wannan yace da haka zan kwana a masallaci da ni da almajirina sai ce to na biyu rakumai in suka kashi suka tsari fa a harabar masallaci ya za zai samu matsala sai ce ina ce sai sun yi kashi sun yi tsari za a samu matsala yake yace to ba za su yi ba haka raƙumin ka zauna a masallaci kwana sittin ba raƙumin da ya kashi ba raƙumin da ya fitsari saboda karamar sauti jani wannan ta sa ladarin masallaci ya yi wuf ya je ya samu sarki har sarkin mawalaya suleiman shine sarkin maghrib ko sarkin morocco a wani lokaci ya kira mishi ya ce to kai ne kake neman malamai yau wallahi na ga malamin da ban taɓa ganin irinsa ba yace sannan kuma na ji ana cewa shariki ne kai ne kake neman sharife to wai na ga sharifin da ban taba jin labarin irin sa ba yace ina yake yace yana nan masallaci yace yau kwanan mu kagari kaji kaji kaji kaji kaji abin da ya faru to wannan shine silan da yasa sarki sai ce to yana son ganin shehu jani da ya ga shehu jani ka gana sai ce to akwai daru maraya gidan masaukin baki ne na sarki Maulaya Suleiman daga nan ya sauki shi jana a wannan gida bayan ya sauke shi ya zama saukin shi na dindindin daga nan ya dawo da almajiransa da komai ya kuma nasu ya tare a wannan gida a wannan gidan ne ya yi halwan ganin annabi muhammadu gani na biyu ya kagatar sannan a wannan gidan ne ya nuna ma maulaya suleiman annabi karar ya kagatar a wannan gidan har yanzu wannan gidan ne dai shine ake tarihi idan ka gani a social media ko a facebook ko kaza kaza an ce maka ga gidan shi wajen ga wurin halwarsa ga kaza kaza to wannan gidan har yanzu gidan yana nan har yanzu ana ziyarar gidan har yanzu ana ziyarar ɗakunan da Jani ya halwa da wanda ya zauna a ciki har yanzu ana ziyarar ɗakunan da ya tura sarki ya tura shi a ɗaki ya lamun kwana ɗaya da wani ɗaya ya tsada shi da kakansa Maulana Muhammadu Rasulullahi ko zan Allah ƙara masa yadda daga nan ya samu gindin zama na jinjin har ma wata wajiya ta auku hasadan malamai sai ya dan motsa sakamakon zuwa so ki gani fa sai suka ga sarki ya ɗaukaki shi ki gani da yawa ko ya ce shi a nemo shi ki gani ko ya ce shi a nemo shi ki gani sai ya zuta kaɗan kaɗan ko wani wani wani irin malami ne ba ko ba ɗan gari ba kwanan da gari kuma komai za a yi shi a nemo shi ba za a nemo shi ba to sai wata wajiya ta auku na wanda ya zuwa da kuɗi wanda mun sha karantawa ko ya ce in ainihin aka samu wanda ya tsinci kuɗin da ya tsinci kuɗin sai aka samu ya fice yana tafiya sai ce kuɗin ka eh a leda kaza eh ɗauri da kaza eh guda kaza ya tuka kuɗin ka kuɗi sun ba kuɗi sosai ba kuɗi ka kamar yanzu a ce kamar miliyan ɗari ya ce tuka kuɗin ka sai ce ka sai ku duk duniya ban taɓa ganin ɗan aljanna kamar ka ba in kai ba ɗan aljanna ba ne ba ta faɗa saboda kuɗin cikin yadda duk guzurinsa na rayuwa yana cikin wajen da ka kuɗi to bayan mutum ya faɗo wannan cikin jazba da hali daga nan sai hankalin sai dawo sai ta ah to yanzu ko me matsayin mata ta wai san aljanna ba Allah dan aljanna ba Allah ni kuma na ce mu wancan in ba dan aljanna bane shi mata ta san ka ko dan shi ba dan aljanna bane ba sai mun je lahira sai mun yi zane da mata ta ni zaman da to da ya kamata ya dubu malamai ya ji ne matsayin matan shi duk malamin da zai ce a mata ka ta fa ku ai a wani ya san dan aljanna sai Allah ya je lahira daga na aka dinga fafatawa sai da yankura malamai kaf nazar shi kuma ce wallahi yana son matan yi so da take hankali saraka yan har yanzu bai gamsu da fatawar sauran malum ba sai aka samu wani bako sai ce masa an yi wani bakon shariki malami ana ce masa ahmadu tijani saraka kuma ya san yana da kaifin basira yana da fatawa ne yankan shakku ka je wurin da ga mata fatawa da na wurin sun tijani ya masa fatawa ta ja masa abin da ake ciki ya ce masa da Allah matan ka tana nan ya ci gaba da zama da matan ka to a je wannan fatawa ta fara kuma wani malamin ta ne na kasan gaba da suka kai kyau gara kara wurin sarki suka ce to ya za a yi to kai sun hadu sun bada fatawa ba wanda ya san nan aljanna ya Allah kuma ya je lahira amma shi yanzu ya bada fatawa aka san naku shi yana nufin ya san dan aljanna suna ka kira su sarki ya sa rana aka tara a fada malamai suka zo da ɗin mun zumun littafin cibi cibi cibi cibi yau gane wani ɗaya da biyu ya gani sai ya zo yana wani da karbon da haka an ce sarki yana kira ya zo fada ya ga malamai cibi cibi aka ce lafiya ya ce ai ga abin da aka ce a ya ce fawa adam abin mamaki dama su malamai suna tafiya da mata karbu da ma shi ne ilimin su a yana ce ilimin kowa yake yana kirgi da tsakanin daga ji ake to mene da ake to ba ana tuhuman kare akan malamai sun ba da fatawa ba wanda sana aljanna sai Allah da haka mata ta ka kai ka zo ka ce shi ya tabbata mata ta ka ce kuma wannan da aljanna ga ya mana hujja sai ce a Qur'anin ku da wani Qur'ani sai ce gashi na Allah ya faɗa wa ma man khafa maqama rabbi wa nahana an al-hawa fa innal jannata kuma suka shuru sai ce kai ni ka san kuɗi zo sai ta kana son kuɗi ko ba ka so to la yana son shi ta kalin talaka ne ma ya ce ya ya muna karɓe kuɗi ka ban da kuɗi kuɗi ya ce tsoron tsayuwa ya ba mu yi da rakal kiyama sai ta to Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa wannan hujja ce su gane malamai kuma suka yi jifa kowa ya sauka tsaya wannan yi sanin wannan sanan saboda tabbuki na karamin shi wannan yasa duk suka yi hakuri kowa ya sallama ya ce to ya yi da wannan fatawa to akwai muhammadin najja shi bai yadda ba shi masanin sirri ne na illa lillahi idan waliyu yana da tasarrufi a asma'u to waliyu suna jin tsoronsa in dai ba irin sa bane saboda shi yanzu da kai mutum shi da tsoro yanzu da ba wasa kuma yanzu ne zai daure ka kawai a tafsirul qabli idan da daukai in baka fi karfin shi ba to har abada da kudi ne daga suna walwala a hannun wani amma kai dai dai to Muhammad al-Razzar zuciyarsa ta tafi sai yana ganin gida dan shi wajen ya fi karfin shi a ilimi to shi kuma ya fi karfin shi a asarawu da haka bare shi ga banki shi na asarawu ya daure shi wajen da ismul qabli a hadara ya ko gwada kuma ya yiwu in ka rufe da shi wajen ta mu shi wajen ake duk wani hukun ya azo shi wajen ba sa wuce sama ta daya in ya wulla wuri sai ka ana ta kanta sai su suna kallon addu'a ga sanin ta kai ba ta keta ba yana maganar annabi Muhammadu shuru magana bai bayyana masa wajen ba akwai sai ne kana arga ad-damrawi sai daga cikin ainihin ambassador shehu idan wani abu ya turo da yake so yana da wasu irin waliyai wasu irin cabinet a gefen shi duk abin da ya taso na layin kuɗi kaza ake samu na layin asarawu kaza ake tura na layin halwa kaza ake samu na layin mulki wani ake tura na layin talakawa wani na layin almajirai wani haka haka shuru haka hadaranta take cikin tsari ga mahadar maulana rasulullahi sai kira addamrawi in ce gobe ka shiga halwa ga mu da ke faruwa addamrawi ya shiga halwa sati biyu addamrawi ya fito ita to ba abun fa da ya bayyana maka sai ce to ai kashi ne mu ko ga fata fata ce ne mu maulana rasulullahi ya dauki izini ya bashi sai ce ne mu mazala yana shiga halwa yau gobe ta ga mazala ita rasulullahi shi ya yi ko kaji kaji kaji kaji abin da ke gurin sai ce ya hankali sai ce muhammad an-najami ya tasaru fi da ismul qawli akan sunan shehu tijani sai ce amma barka ga da za'i shehu tijani annabi alaihi salatu wasallam kira mana su guda sai abdam rawi ya ce bisu sai ya hauka fadan sa hagu da dama sai ka dace ji ji ji sai sama ta kai hakuri Allah wani ya muka da ni dan ka dan sama ta biyu a da ramuwar da dukkan da ofisoshi na karɓar addu'o'i ga wani a ga mala'iku suna aiki yadda ka san ofishin ne ka ga sai ofishin gwamnati ka ga sakatarorin gwamnati suna ta aiki ka ka ka ka ka ya ga wani mutum a yi mala'iku mutum kun wani ofishi da abin da ake sajjalawa sai ga ofishin musu addu'o'i daga na wanda su wuce sai ga sunan sojana a daure da wani isini an wani ɗalayen sunu an da bai bai sunan kamar yadda ainihin gizo-gizo ke da bai bai kwaro to sai jazba da hali sai ta gama shi ita kiri wahayi mutum ya hakan shehu ko irin da magaganin nan na hali na auriyar sai ta to shi oga kwata annabi muhammadu da tuni sai suka ce musu wallahi mu na mu ma'aikata ne kawai yanzu in wani sakon ya zo daga can aka ce mu kwance za mu kwance mu na mu kawai aiki ne da ka ba za mu yi kwance ba sai authority ya zo daga sama wanda ya kuna sannan za mu yi kwance an da to ka ka gani ka gani to wa tura ke ce uga ita ko ka koma wurin uga ka ja mun ga abin da ka gano da mu ana bukata da gani daga nan sai abin da za yi daga nan malaikun da suka dawo ya zo wurin maulana rasulullahi ta sharku lillahi ga abin da ya ce ku dama ana so ka gani ne ba wai ana so su mutu kuka su mutu bane akwai abin da ya fara wuce daga nan mulala muhammadu rasulullahi sai da ke mutu ne sai ka kai masa gudana wanda ya karanta sau da ya yana karɓar isimin da daddare ya karanta yau ya karanta gobe da sage shi ke sunan sai gudu su ma ba tsara sura ko wata sura ya yi wani ne daga cikin ganin gurguru addu'a ta fita sura ya yi sama ya tafi gaba to abin da ba kai ka buɗe ba kayan ta ƙara ɗaurewa Muhammadu Najjar yana ganin haka da duk babu da asuwa sai ga shakon shi sai ga nuna fitowa ya faɗi gaban shi shi ya su ba da asuwa dalili ya san duk wanda ya maka haka ya maka rabin dubu ne da rami daga ne faɗi gaban shi kuja ne sai ne mutu ba ne ne magafara ka shi kai masa ba ko ne Allah ke a kula shi da abu da shi ta yi ba magana a kula wani nima na biyu ce ne shi ya ce la karama da ita daga rashin da ne lakana masa sarki da jami'a zan murinci an gama ko ba a gama ba wannan shi ne kamar kabaya suna da cikin kabaya masu muhimmai guda biyu da suka faru a rayuwar shehu daga shigarsa garin park ya karya da waɗannan ƙalubaloli guda to daga nan bangaren malamai aka gama da wancan bangaren waliyai shi ma aka gama da wannan daga nan shi wani zaman a garin park duk abubuwa wanda ya shafi ainihin lafka da tsarika ya fara ba ji ba gani ba da ba rana kamar yadda aka yi musu umarni daga kakansa maulana muhammad rasulullahi insha Allah kara masa yadda ya zana tsawon shekara goma sha bakwai a cikin garin fam yana lafka da tsarika tijaniya dare da rana safar yamma maza da mata ko ina da ko ina har sai da duniya ta dinga kwararowa zuwa da yake ko ta ko ina da baki abin da na tsallake muhimmi daga cikin muhimman manya-manyan mutane guda uku wanda shi ya tare da su a tafiyar da zuwa ga Allah ko kunshi a wannan daula na shi akwai sai dai Muhammadu Kudi a garin Masar akwai sai dai Abdullahi Hindi a garin Makka akwai sai dai Abdul Karim Sammani su kuma a garin Madina waɗannan su ne manya-manyan waliyai guda uku ko bai waɗanda suke tasiri suka taka dauri a rayuwar shugabani wanda ya faɗa da bakinsa a rubuce-rubucensa da maganganunsa kala-kala Allah ta Allah tsara masa yadda yau rabbi Allah ta ra'anu ya zauna a garin ainihin nan ta da kare rayuwarsa har shekara tamanin daga nan ya koma zuwa ga Allah Allah ƙara masa yadda ya yi wa fashi ya bar mata yi guda biyu ya yi guda biyu sai bin Muhammad al-Kabir sai bin Muhammad al-Habib ya yi biyu sai mata yansa ne sai da mabaruka da sai da mubaraka daga nan ya bar almajirai dubban ɗaruruwa tsakanin maza da mata aljannu da mutane ko ta ko ina daga nan kuma ya bar ilmoma da fatawowa da wasiyoyi wanda za ka same su akalla cikin littattafai guda biyu manya akwai jami'i ibn mushir akwai ainihin jawahir al-ma'ani akwai wani bangare na littafin ainihin shawahid al-ilahiyya na karin hamdiya wannan su ne sai kuma wasu koki daban-daban daban da shehu yayi su kuma suna cikin littattafai da yawa wasu an rubuta su a littafi wasu ba a sajjala su ba suna nan ba a ɗauke su ba wannan ke sannan sai almajirai ba adadi sannan sai ɗarika tijjaniya za su asirara rabbani a inda ainihin ita ce mashayar kuma mu ne ɗayansa ko ko Allah ta'ala ya kaddara maka mu ɗayan Allah ya kaddara mu tijjaniyar da da farman mulana Muhammad Rasulullahi yau bayan yana da shekara tamanin biyu a rayuwarsa wannan shi ne kulasa na rayuwar shi da Allah ta ala tsara masa yadda farman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى فاتنا وآتنا ولا آلنا أسرائك في وعلى آلنا خير الدار العظيم نعم duk da za mu ɗauka yau a rayuwar shehu shine alshekin muhim min aurati fi dani ne abu mafi mahimmanci wanda ya kamata mu yi da shi jami'ar dai na dalilin karanta da rika jami'ar da ke karanta wannan shi ne abin da za mu tattauna a yau a sarmar annabi muhammadu a dunkule ba tare da jan lokuta da sauransu ba dunkulalliyar magana kuma mafi takaituwa shi ne mafi mahimmancin abin da ya sake kan tsarika tijaniya shi ne domin samun tafiya mene da tafiya shi ne wankin zuciya da tsarkin zuciya wani shi ne rayar da kutuwa mana shi ne kololuwar dalilin da ya sake kan tsarika tijaniya ba kuma tsarika tijaniya kaɗai ba duk tsarikun sufaye idan ka dunkule ma'anar su manufar kenan maksani kenan da ne to bil hasa tariqat tijaniya da yake kuma ke tattaunawa akai dalilin ce kafin ka sani ake kira tafsiya ko kafin ka sani ake kira karfin zuciya ne da ake tsarkake ta ya kamata alal aqalli ka san to mece ce zuciya sannan ne ke bata ta sannan ne ke gyara ta to daga nan in ka hada wannan formula guda biyu to abin da ake da bukata a sani za ka sani gurgudan hali daga nan sai ka dora akan hanya ga wasiya mu fara da kalmar farko mai ce zuciya zuciya ba wuce yana kira ta zuciya ko amma alqur'ani ya kira ta zuciya a wasu wurare daban-daban sannan ko mai ma'anoni daban-daban ya kira ta kalbu ya kira ta nafsu a nafsun ya kira ta nafsu lau amara bisu nafsul lawama نفس المطمئنة نفس الراضية نفس المرضية نفس الزاكية نفس الكاملة wani sai iskalahat za ta guda bakwai a hanyar sayirin ta ma za ta tsirta zuwa ga Allah dan samun tsarkaka wurin komawa zuwa Allah madaukakin sarki asalinta daga ruhi ruhi shine hakan ya fito daga Allah madaukakin sarki yayin da ya gira a cikin dan adam sai ta koma nafsi nafsin nan ya kasance tana da makarai akalla guda biyu ko janshin tanyoshi akalla guda biyar mahimman farko a makamunta na ƙasan ƙasa sunanta nan a makamunta na taraki ɗaukaka zuwa sama sunanta kalbu a makamunta na ma'ajiyar sirri wanda za a fuske ta zuwa ga Allah sunanta aslu a mukamin da na tattara kayan sirri da alaka da Allah kai tsaye sunanta ruhu a alaka na mazauninta ta zama ta Allah ma'ajiyar asirari da Allah sunanta sirri wani sirri islahat na kalbu guda biyar amma halatta mataki mataki nafsun wa qalbun wa aqlun wa ruhun wa sirrun guda biyar to wanda aka fi dabdala a kan ita ce ta ƙasar saboda ita ce wuce ta ba ƙaramin aiki ba ne sannan kuma wuce ta shine kamar zaman lafiya na farko a tafiyar muridi zuwa ga Allah wannan shine ita ce nafsu kenan isa za ga alƙur'ani ya kira ta wurare da yawa ya yi magana da ita zo wurare da yawa za ka ga an fi magana da ita wani sun wa sawa wala ma fujura wa taqawaha rabbul hamd zakka wa khaba man dassaha ba ba haka bane eh menene نفس نفس اللوامة نفس المطمئنة نفس الراضية نفس المرضية لكن القرآن يا كرا ورا يد من دم كمان دم كعبنا وده دب هوشة قلب يجي كرا تكلي ma'ana ya ce zuciya zuciya zuciya a istilahahin nasa ga baki da ba ya tantance shi ba wuce saboda yake ba harshen sa bane shi duka zai ce zuciya nafsu ya ce mata zuciya kalbu ma ya ce mata zuciya akulu ne kawai ya ce mata hankali sai ruhi ya ce mata ruhi kawai a nan ne ke tantancewa amma da kalbu da nafsu da fu'adu a istilahin ba wuce duka zuciya yake cewa amma kowanne daban kuma kowanne mu'amalarsa daban ba iri ɗaya ba to ba nan da kake na faɗa ba saboda akwai maudu'i ne wannan mai zaman kansa wanda za mu a wani waje wanda ya shafi wannan to inda nake so na ɗauko magana shine akan abubuwa lukudodi guda biyu kafar na farko usulul ma'ad sai na biyu madakhil shaytan fil qalb wani shi abin da nake so mu tattauna a wannan janabi farko usulul ma'ad asalin dukkan sa'o ya dan adam shi saban na dan adam wanda ke guni ne ko guba ne a cikin zuciya shi ne abin da ake so a tsarkake a wanki to yana da kyau ka san dattin da ake so a wanke a cikin zuciyarka kafin ka san wani soso da sabulu ne ake wanke da shi sannan yana da kyau ka san madakhilin mashiga ta inda dattocin da wannan guban suke shiga a cikin zuciyarka sannan kuma ka san da ake fatattako su ake fito na fata mun gane da kyau kuma ɗauki na farko shi ne usulul ma'ani shi ne tuttan sako ga basira hadisi ne ma musulmi zai maulana muhammad rasulullah ya sallama yake cewa usulul ma'ani salasa ainihin ko kuma a hadisi annabi alaihi salatu wasallam ya fara jan kuɗi yace na gargaɗe ku da girman kai ma'ana ku kula da girman kai fa bihi ukhrij ash-shaytan min al-janna ko ku al-iblis min al-janna da girman kan ne aka fatattako shi ɗan daga aljanna sai aka kuciya kuciya kan girman kai sai na bi sai ce wa iyakum bil hari fa bihi ukhrijal shaytan al adam min al jannati na hore ku da kwaɗayi ɗabi'a kwaɗayi ta ta aka fatattako annaba adamu daga cikin aljanna Maulana Rasulullah ke gaya mana wannan dan sai ke cewa fa alai fa iyatu wal hazar ina kare jan kullun ku da yin hazara fa bihi atala ibn adama ai dan annabi adama da ya kashe dan uwansa shine qadi ya kashe hadira dan da ce fa kunna aslu kun wannan dabi'a guda uku shi ne asalin dukkan sabon duniya gaba daya inda maulana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun haka ku ba da hankali a nan gwargwado inda nake so hankalin mu je ke farko girman kai na biyu ainihin kwaɗayi na cututtuka guda uku duka a cikin zuciya suke da muhallin zama wa ya fara girman kai shirin girman kai shi ne ɗabi'a mafi muni na farko da aka fara bauta an yi saba ma Allah shi me yasa dalilin ne da alamar ya girman kai ya ce ana khairun minhu ko mumin turayi Allah ni na ji shi daraja na ji shi girma ta gaje maka ya bayyana ta halice ni da haske ko wuta shi ta halice shi da yanku da haka wuta ta fi yanku daraja da haka shi ya fi annabi Adam daraja wannan shi ne amsar da Allah ta ainihin shi ya ba mu maula Allah muka buƙe saki a yanda aka ce farko da Adam ya fada da illa iblis aba wa takfara wa kana min al-kafi daga nan me ya sabbaba ainihin ko ku menene natijar zaman kai na shekan da Allah ya yi wa annabi Adamu shine Allah ta'ala ya kore shi daga abin da yake takama da shi na cewa shi alim ne shi alimul malakuti shi malami ne a duniyar malakutin hadar Allah malakutin sarki wa mala'ikun Allah da sauran halittun Allah na wannan yankin gabaki daya wannan asa na farko kenan na samu to sai kuma shi kuma annabi Adam alaihi salatu wassalam da ke nan ga cewa an koro shi daga aljanna an fata sako shi sai ƙara komawa yana da tsin mace ji kamar da muka karanta tarihi ya ƙara koma gidan aljanna haka Allah ta alaka da karka cewa abu an ga Allah wayo a dama haka Allah ya ƙara fulan da Allah ke na dama sai aka yi yoga kiji ya zo ya kalkala a cikin macijiya ya zo ya rera waka mai daɗi shi ke na hawa mutaki ta da ke yin bishiya ta ga wani tsoho ne da cija mutumin kirki alamar sufaye sufaye alamar wali wali alamar ba za ta karya ba ya dinga rera mata waka yana cewa ya ji hawawu ku ci wannan itaciya mana itaciyar aljanna ce mai daɗi kuma itaciyar dawwama ce duk wanda ya ci zai dawwama a aljanna ainihin ya zai samu mulki lazu guda ko mulkin har abadan abada mulkin da babu ranar karewa ba kuma zai rikice ba kwaɗayin samun mulki na dawammanne da babu fita a aljanna da hawa ta kwaɗayi da shi ta yarda sannan ta zunguru baban mijin sa annabi adamu zai gida aka ci mana yace ce Allah ba ya ce kar mu ci ba ka jin abin da yace ne ya ce za a samu wani yanzu duk ya dan mulki na aljanna a ce wata da abu ta aida matsala ya kamata mu ji dan ka tabbata an an hawa uba ya jin abin da Allah ya ce yanzu kai wannan tsohon ka kalle ni cikin mutumin kirki zai rage a kan da har ba za su yawa yayi yace yana mana da ne kai na gida an ba za ka ci ba ni bari da gani ni bari da gani ni layi ba ba daukar da gaba shi ma ya karɓar wasu da ke cikin wani tsohuwar gida shi ma ga ɗauki ne gaɗa. To daga nan kafin a jeje ciki aka aiko mala'ika ya wani ta ba kogoron annabi Adamu shi ne dalilin da kalmu na maza. Ko kuma Hawwa ne yake ta ta fara gatsawa har ya je cikin ta dan abin da ya ga cikin shi ne zama jinin haila da mata. To daga nan sai kaya ya fita a jikin su suka koma tsarara suka dinga kullun ganyen aljanna suna rufe tsare su saboda ya saboda an saba Allah a takaice wannan da zuwa na kwaɗayin a dawoma a mulki mulkin aljanna da kwaɗayin a dawoma a cikin gidan aljanna ba ranar fata shi ya sabu ba musu cikin itaciya shi kuma ya koro shi daga aljanna suka zo duniya da kuma da yin hajjari a ko da kuma da ke ɗanɗin da aljannan ga adamu da wawo duk ku fita aljanna ga baki wannan da ji a can ku shi na kadila da hadila hadila yana son ainihin lumita kalile yana son mene ne kalile lusa yawan hadila iklima yawan kalila a shari'ar zamanin ana exchange ne wurin aure saka kalila kalila zai auri iklima hadila zai auri luisa na ga haka labarin ne ko to daga nan sai kalila ce ina shi yar uwar haihuwar ta garan wanda aka yi ta tare ita zai aure ita ce da gaskiya to da aka sai ya ci kaji hali da yadda zai hana shi kaza kaza aka yi tarjuma karshe dai ce wallahi idan ba bai tafi maka sai na kashe ka sai na yi kaza sai na yi kaza sai na yi kaza irin kuwa daga da yana tafiya ce haji kaji da yasa yadda ya zo cika ya kashe hajila akan hakadar bayan an yi qurbani an yi kaza wannan manomi ne wannan banki shi duka an yi abin da aka yi karshe dai wannan ɗabi'ar ta hakadar kai ya auri luwisa ya sabbaba ya kashe shi kamar yadda duk karanta wannan kasu shi gaba ki ɗaya cikin alqur'ani da girma waɗannan su ne asalin sakon da Maulana Muhammad Rasulullahi daga nan kuma komai da komai fara gaba ki ɗaya to anan sai malamin su cewa waɗannan sakoki guda uku kowanne sai da ya rike guda bakwai kowanne ɗaya mataki mataki mataki to rassan nan ke so mutum dan kiyaye ya gudu ne gurgurdu saboda dan tsinta ina ne dan bubburma ko ba a gurin sai kuma a jita ina kuma za a tada komada a yankuna a muka gaba gida Allah ka fitar da mu lafiya albarka man da Allah girman kai shine na farko ne shedan me yake fara saboda girman kai shine al'udu jin kai jin ni wani ne shine mutumin girman kai daga nan sai alfahar sai alfahari da fara motsi a cikin zuciya kama na kaza kama na kaza ai mun fi karfin kaza mun fi karfin kaza kamar mu ne za a yi mu kaza fakar ya fara motsawa ke shi kuma Allah ta'ala ce na lalaye la zubu kullu mutali wa huru ko daga alfahari yana zuwa su a tsawayan sai yi baya dagawa amma man kafa fakawa rabbi wa nahdan sa'adal hawa ko a amma man daga wa asal hayat dunya dagawa sai yi baya daga kai kamar da ba shi ke fa daga kai ma'anan yi ba wuce abin da ya fahimta dagawa da ya zo fassara sai ce kawai daga kai tana daga wa mutane kai kaza kaza ma'anan dagawa ne ma'ana cire girman kai ko kuma zahir mafi girma ke da girman kai shi ne ɗaga kai to idan ɗaga kai ya zo baya to sai ta asirin duniya sai ka tasirantar da duniya akan komai duk abin da duniya za ta baka inda za ka samu rabuwar kirkirin duniya da ya da ranka yake so za ka iya barin ko da koran ku a cikin to nan ya fara kusa da haka yake wa ma man daga wa asal hayatid dunya fa innal jahima hiya al ma'a wanda ya dagawa ma'ana ya daga kai ya girman kai ya rasa gona da yi daga nan kuma ya tasirantar da rayuwar duniya akan na lahira mana ya fifita kuɗi ya fifita mulki ya fifita mata ya fifita ƴaƴa ya fifita kaza kaza to wutar da ni mace mu kuma sai Allah mu da kuɗin sarki suraka tabi'a ta hudu ta uku wannan shine dagawa daga nan sai ta afsir duniya daga nan sai al-fasadu fil ardi sai barna a bayan kasa yusbiduna fil ardi ulaka hum al-qani wa yani hum al menene hum al-khasu suraka barna a bayan kasa shine ka kashe wannan kai ba wannan makaru kai ba wannan kaza ka kulla fitina a nan ka haɗa shari a nan duk jejen biyan bukatun duniya ta yi ai fashi da makani ai kidnashi ba za ni goma ba bane ai sata ai kaza ai kaza ai kaza idan baka zama dan kuro da kuro ba sata da biro da sata da makani duka shi ma yin fasadun fil ardi ka danda dukiyar wannan ka hari wannan duka fasadun fil ardi wannan shine mataki na ainihin gaba na na biyar ke ta azul ke zalunci duk yadda hakkin wani shi to gaban ka zaka tashi zaka gani wani shi mataki na shida daga cikin waɗannan matakai to daga nan mataki na bakwai shi ne ad-da'watul uluhiyya shi ne kurewar wannan matakin shi ne da'awar Allah saka shi ne fa shara fa na da fa qala ana rabbukum al-a'la matakin firawun kenan wannan shine jirin abin da girman kai yake tasowa tun daga farko mataki mataki mataki har kai ka wannan sidratul quswa magariyar tsewa na waɗannan munanan da biyu guda bakwai ɗaya bayan ɗaya ko ko guda guda guda bakwai nan kan shine na takwas din shine al-kibr Allah ka tsare mu daga dukkan wani alfarma Maulana Muhammadu Rasulullahi to kafin mu wuce a gurguje saboda yanayin lokaci sai malamai suka cewa to kowanne ɗabi'a daga waɗannan ɗabi'u guda bakwai ko takwas ana kashe shi ne da kishiyarsa mu ɗauki na farkon girman kai da ya za ka kashe girman kai sai ka ce da tawali shi ne kishiyar girman kai daga lokacin da kake jin cewa ka fi ƙarfin kaza ka fi ƙarfin kaza zuciyarka tana karanta maka sai ka nuna mata baka fi ƙarfin ba a gaban wanda take biya maka ka fi ƙarfin ai kai ka fitar da wake a san sunan ka ba honorable a gidan ka ba za a sha kuka ba sai ka gaita manyan manyan baki wanda kake ganin kura baki a gidan ka sai kai fara tuwojen kuka fara fat sai ka zo ka tambaya maka ta karba ya haka alhaji sai ka ce wannan ya kwayo da gobe sai Allah mana kana gaya mu zuciyarka ka kankantar da ita ka kunyata ta a gaban wanda take jin kafi karfin nan kuka ko ce ma su onar da ma ba zai abin da a gaban uzurin garin shi ya fi sun magana wanda kake darman so sai ai tsari ake da nuna ko ba ga wani ko ka sa kaskantattun kaya ka kutuwoyin kuka a gaban ta kai kai ne abubuwa ne wannan na bada misali in ta ce maka ka fi karfin daukan kaya gaban jama'a ko gaban abokanka ko kawayenka ko almajiranka misalin kai malami ko gaban mamunka sai liman ne na unguwa ko gaban yaranka da aiki irin ke alhaji ne ko gaban talakawa an kai yalla bai ne alal misali ko gaban ko ma wane ne yan matan kan sai saurayi ne sai ka dauko kayan aka ugu kana tafiya su kugu su kugu a gaban su ana cewa kawo kayan kana wallahi ban gida dan ka aina aina kawo ku take ki sai ka wuce gaban wanda take gaya maka ka karfin haka dan ka kaskanta da duka nuna a ƙarya ne kai kana nan a ƙasa baka kai ba dan ka kasa wancan dabi'a ta girman kai da kudu idan tana ga maka ta fi karfin yin wanki kai sai da maka wanki da guga kawai sai ka shiga wanki haka da jirin wandunan ka ka fito bakin titi ba kiri ya daga gida an gwagwa ana kallon ka zo da kan tiri fatan ka ku kuji ku kuji ki ki ki ki ki ki ki wala wallahi wanki rage yi ki ki ki ki ki ki ki saboda ka kashe wannan dabi'a ta kujubu da tubar ta jin cewa ka fi karfin kaza a dunkule abin da nake nufi duk abin da zuciya ka tafiya maka kayi to ka yaƙe ta aka san wannan abin da aka ake yaƙin girman kai ba wai da zallan mulki Allah mun fahimci wannan da kyau mun fahimci wannan da kyau ba da zallan wuri ba ne komai da yanda ake yaɗan shi a kashe shi in ka fara kana wuri da alƙur'an kana da girman kai alƙur'an bai rubuta ina ne sai ka yaƙe shi da opposition din shi ka zake zama lafiya wani kuma baka saka san wannan ba sai ka samu bayan Allah masana wannan layi su ne za su bi ka tiryan tiryan to kaza da ke damu ka su za kaza to ana kashe ka da kaza haka haka ake tafiya Allah ta ba mu nasara kuma mu na Allah to haka haka dagawa yake haka tasirantar da duniya yake haka fasadun fil ardi yake haka zulm zalunci yake haka ainihin da'awatul uluhiyya dukkan waɗannan kowanne daga dama da misali da guda ɗaya da kibir da yake shi a kai dukkan waɗannan kowanne za ka yaƙe shi ne da opposition ɗin shi ma'ana da kishiyan shi ko ba daga kai sai a ɗaki ba duk inda yake gaya maka kaza ne to ka yaƙe shi da wannan wajen a wannan wajen Allah ka samu dace albarka manzon Allah kada ya tafi hirsun kwaɗayi da ɗanku da hirsu a wurin bahaushe duk kwaɗayi suna amma kowane da bambanci shi hirsu shi ne kwaɗayi na ɗabi'ar zuciya na abin da zuciya take so ko da halal iya ko da halal shi kuma ɗanku ɗabi'a ne na kwaɗayi na abin da zuciya take so ko da ko zai zubar da mijinki shi ne ɗanku ina ganin a ma'ana suna da bambanci ne amma a fasara wani ba shi duk kwaɗayi kwaɗayi kwaɗayi sunan Suraka na da Adamu hirsi yayi ba dan uba. Kwaɗayi da yawa a mulki, ai ba wanda zai so da karya da yawa a mulki ko? To, to shi kuma hirsi idan kana da ita, wannan hirsi kuma kowa da shi, kiwar ma kuma wani da shi. Kowa da ɗan gundun na yi, kowa da wani. Wani cikin zokare ne, wani cikin ludayi, wani cikin kuma kwantena, ba ba wani kuma kwanan shi. To ya danganta da kowa da irin kibirinsa da kuma abin da yake yasa yake kibir. sai Ibrahim ya ce mana cewa da abubuwa guda uku sun sun kawo su mutu alkibra ya ma ji ulumu aw nafsa aw zumarin aw bai da da'atin la shabu sai ce ma'an yatin turisu zilla khairu wa da'atin turisu kibru sharru ji ta rasulun da Ibrahim to Ibrahim ya haɗa ne Ibrahim ya san layin nan da ke Ibrahim yake cewa ana girman kai da ɗayan mutum ko dai ilimi ka tara amma ba tafiya ka yi karatu ka yi karatu ka yi karatu ka yi karatu kana gane komai to idan babu karshen zuciya to wani karatun zai ja ka zai hura maka kai abin da yau da rike din ai da karatu ke nan yau da to shi ma haka na faruwa da yau in ma ji umumin auna ta ko kuma kai jinin suwa da ne ko da ku kai shirki ne to dan babu fa'i ba karshen zuciya sai ka ji ai kai kawo ta kaza sai girman kai ya motsa da da'awar nasaba mu jinin suwa ne da Allah kamar da bata zakar ba mana kai muna abu biyu lokacin yi biyu ka gani ko auna fas au zuma ne mabiya ko idan almajirai ne a ce maka akwai kalmomin da kowane ji'a suke tafiya idan kai dan kungiya ne a ce maka Allah a maka kamar da dan kasuwa da ake da murya daya sai ka ji ainihin ka kai su girka maka ba ba ka wani idan kuma kai dan wani abu ne ban san me ake yi ba sai ko da da irin yanayin takirin da ake maka ko ake musu suke idan kai dan ya zane a ce sai ko ban san kowa sai ka ji kanka ya wani tattata ko ba ka yi ba idan kai alhaji ne mai kuɗi ne a ce muka ya aiki garin san kai ne alhaji Allah na gaskiya kowa fanko ne sai ka ji ka kai in kai sarki ne a zuwa kusa kai kai dan toron ruwa dan toron sa dan toron wani ne dan toron wani ne da ake maka dan toron toron wani abu sai ka ga kai wani kasu to su raka ma gonki to gonki eh kana ma da ramban ban kan kai na ramban ban da ake mata ka da su hudun da gobi ko wani kin muka ciki alhalin kai dake aka san dan adam ka mutan dabba dubu daraja a wurin Allah amma kuma yi mai maka an kusanta dabba da kai kuma kai da ake wannan da dabba abu ba ya kamata sun cewa an kyalke da ake wasu inda na gane zuwa inda na gane zuwa ta matsala ne ke to duk ita ka dukan ke kaso shi ne auzumar to ganin mabiya a taron gabanka ko a siyasance ko a limance ko a malance ko a alhazance ko ma a unguwa a cikin da unguwar da kai shugaban matasa unguwar sa jin maganar ka in suka taru a faɗa su ce ai shugaban sai sai ka dukan ke wani kaso to shi da auzu mari kuma tana sa girman kai ai fi da ta ta kai ko aikin bauta kullun kana ta bauta kullun kai ki na na fi na raka a kai ki raka a cikin guri ni raka kaza kaza amma mun zai da zai baka mamaki ne zai sa bauta ya kawo girman kai shine kai ka rada maka kanka ba mu ba mulki ne ya baka ba shine ka je da ake bauta ki sa girman kai idan kai kake tsara ma kanka wurdi kai kake tsara ma kanka na tilbulu kai kake tsara ma kanka ibada da kanka baka da wani mulki wanda ya rike hannunka to ya sa ka girman kai da ujubun ba su da jiwa daga nan saboda maganar kai su ne an shahararrun matasan waliyan anguwa saka ku mun zama auliya wallahi ku ne na Allah na Allah da aka tuka rika gonin mutane in kinka ku ne cikin Allah da ganin sai kanka duk wani kafu yana kana nuna maka ko na wani wata ran ma kan toke na wara wani sai ka duka jinka kamar karara sai ka kuma gida da godiya wato kai ba daidai ba da ka fito ba da wani da kuma mai ana yana da wasu ne suna haka na faruwa ko ba haka bane in ba ce maka kila na ce maka shehu in ba ce maka alshak ba sai ka ce an an an karkata ka in ba ce maka alwal abuwa irin kirarin da ake maka sai ka ga wai sai an yi kasa da kai dole sai an ce alwal abu ko alwal abu ko alwal abu to duka waɗannan sune da suke suka kawo jiran kaji wajen sura kalam su ibrahim Allah ya ƙara masa yarda to sai ibrahim sai ke cewa to bari ka ji magana ta gaskiya bautan Allah da zai sa ka ji kai ba kowa ai bautan Allah da zai sa ka ji kai wani ne to gara sabanin da zai sa ka ji kai ba kowa ba wani Allah Dala magana magana da? Bautan da zai sa ka ji kai wani ne to gara saɓan Allah da ya sa ka kai ba kowa ba ne domin bautar da ya sa ka kai wani ne sai kai ka matakin shaɗan ne abin da kai shaɗan ke sabon ko ne sa ka kai ba kowa ba ne zai dawo da kai ƙasar ƙasa ne sai ka tuba a wurin Allah Allah ta sai ka ka zama wani irin wannan irin wannan zurfafan ilmoma da zurfafan da ƙa'ikul ruhi irin na bayan Allah irin wannan idan ba a wurin su ba za ka yi irin wannan ba Allah ya ƙara masa da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hirsu idan ya tashi farko abin da zai fara motsa maka abin shi ne ashahwa shi ne tafiya ta farko idan kana da hirsu to sha'awa za ta motsa idan sha'awa ka ta motsa ita kuma za ta baza maka sha'awa abubuwa guda biyar alqur'ani halaka saujina la ku bi shahawati min an-nisa farko za ka fara sha'awar mata wal bani kana yin aure daga ne sai ka fara kuɗin haihuwa farka da tsere da bukatara kana fara yin wanda ka fara lissafin koya za ka tara kuɗi min zalim al kibra wa khairu musawwa wa ban kasar mun take ta ku sauran mota to ban kasar mun take ta ku saura tini tini gurungu mazara to so to so wal harf zalika masawal hayati dunya wa la yuhu musliman ab to wannan shahawat din za su banzu a cikin zuciyarka kaga kudin na ta sha'awa dan baka mata blocking a zuciyarka ka jirgi ta ba to ita ce kamar dabba mafi hadari mafi muni ko mafi gaggawan halaka da dan adam domin suna siffanta ɗabi'ar sha'awa kamar dabba ce makauniya kullum ba ta da wurin kiwo sai kwada wurin shan jini wurin kazanta ma'ana kuma komai ta samu za ta ci so da ita makauniya ce ba ta gani to dan baka yi mata takunkumi ka rage mata karfi ba ka rage mata fawa ka rage mata ainihin tasarrufi ba to kullun sai ta karkata baro sai ta halaka ta saraka mafi girma ko mafi wuri da ta tafi halakar da halittar Allah tace ashahwa tace sha'awa haka bayan Allah suka kwatanta Allah ka tsare alfarman maulana rasulullahi to bayan ta a maka san mata san yaya san kuɗi san abin hawa sai san ma'akal shi ne alharam san kayan yake barkatai to idan ka tara waɗannan shawoyi to za ka yi hukunta ɗan kwakwara shi ne albuhulu ruwa to daga nan idan waɗannan guda bakwai suka haɗu da limanin da a sama ita ce ne yurku to ɗabi'un san kai na ƙarshe sun gama matsala ta zuciya ana niyyar to su ma waɗannan ɗabi'a za ka yi da malamin sun kasu ana yakan waɗannan ɗabi'u ne ta hanya guda ana yakan su da kishiyansu su kuma ana yanki kishiyar ta ƙasa ko tushen cutar ta ƙasa sun ce duka daga nafsu ce ake hura mata sha'awa take motsa take rarraba waɗannan abubuwa sha'awar mata nafsu ce sha'awar kuɗi nafsu ne sha'awar yaya nafsu ne sha'awar ainihin kayan abin hawa nafsu ne sha'awar dukkan kayan keke da shaye-shaye da kayan ado da zina duka nafsu ne sha'awar gida da menene nafsu ne sha'awar hutu da sakantancewa da yi da kafa da bazawa nafsu ne sannan in ka gama tarawa duka kwaɗayin kantin ya kai kada kar kowa ya samu bukuli kenan duka nafsu ne suka ce to ita kuma wannan ɗabi'ar ba da ai ita kuma da wuridi ai ita kuma da yunwa ake yanke ita ma za ka tura jan duniya za ka ce sarwar gida gaba ɗaya ba za ta mutu ba ka tsiye ta rubuta duniya kan alƙur'an da sha'awa ce tana nan iya mana kan ba abin da ba inda ba to ita kuma da yunwa ake kashe ta idan har za ka rubuta ta yunwa lokaci lokaci musamman azumi lokaci lokaci to za ka tumbace tushen wannan cuta ta sha'awa a cikin zuciyarka kana jiddiga sha'awa to rowa zai tashi a cikin zuciyarka kana jiddiga rowa to shirku zai fita dan ku zai fita daga ranka zuwa lafiya daga nan burin sai ka tara kaza ka tara kaza ko ka zaura a gidan duniya kai kaza kai kaza da sauransu ai dauki arin annabi adam ya zauna cikin gidan aljanna ba shi da dabi a kai yanzu nan hubbu din ya wakara ne kai mutu ba ba haka bane annabi ya ce za a jarumta wannan da cututtuka guda biyu menene karshen zamani tada alaikum lamu kama tada alal akalati alqasat akalata ala qasat alal alal qasat annabi ya ce karshen zamani duk duniya za ta mutu ne ta kamar yadda ƙarfin mai wata ce ma ainihin ƙungiyar tuwo ta suka amin illatin min ya rasulullah ya rasulullah a zamanin ba mu da yawa da ta abala an san fadu hadda ce a a zamanin kuna da yawa kuma cika duniya musulmai ko ina duniya sai ce fa ma a sabana me ya same ku sai ce walakin an sun gusa ka gusa ubbai kun zama tare sun ja ba jara kun zama kamar jujun ko sharan saman ruwa wannan da sun yau saman ruwa ka san shi wannan da ke wannan shara na saman ruwa sun ce ko ya gama tawa ka sunna a shara ba zai kama ba saboda bai da amfani annabi ce ku karkan ina san ne za ta zama sai sabu ta tarku lahi ne ya tare mu sai ta asabakum wahan rauni ne sai sai ce famal wahan ne rauni sai ce hubu duniya wa karasiyatu mawt san duniya sai kuma ki mutuwa wannan cutar sha'awar ka ja mutum da yayin farko dan duniya zai baka rowa cin mutuwa zai baka dogon buri sunan amal to da waɗannan da duka dakin zuciyarka to duk sharaɗin alaniya cewa ni kaza ni kaza sai ai kaza sai ai kaza ni su kaza to sun gama taruwa to ya za ta ka kore wannan sha'awa wannan ɗabi'a wannan tun daga hirsu matakin ta na san har zuwa waɗannan matakai nata shi ne malamin suka ce maulana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi ya gaya mana a wani hadisi yace inna shaytana yajri majalisa fi asmanikum fa zai kuma garahu bil ju' annabi ce shedan na gudu a cikin dukkanin ku kamar yadda jini ke gudana ma na inda jini ke yawo shedan zai shiga da ne sai ku kunta ta hanyar gudun shedan da yunwa yanzu maulana muhammadu rasulullahi saka yunwa da azumi yunwa da azumi akai akai ba takura ma kai kai kuma ka zauna ba kai to shi ke kunta ta waɗannan cututtuka ta samu ya kasance ba samu mazauni ba a cikin jikinka kuma kowa amsa ne kuma kowa shida ne daga lokacin da kai azumi daga bayan la'asar kafin a sha ruwa za ka ji ba ka sha'awar ka ta duniya za ka ji ta rabu sha'awar ka ta mata za ka ji ta rabu sha'awar ka na kwaɗayi ka za za ka ji rabu za ka ji kamar ka fi jin ƙarfin Allah Allah zuciyar ka fiye da wani duniya duniya da Allah haka ne kuma haka bane haka to a lokacin kuma akwai barazana da suna kiran alhararatul kaziba harara kaziba shi ne kishin ruwa da burin cin abinci shi ne zaka ji yana raguwa a cikin zuciyarka amma duk da zaka ji an kwanke ta mata zaka ji an cire su kudi zaka ji an cire zaka ji sha'awar karshe ta rage shi ne san ka ci ko ka sha shi ma su fa suka ce shi ma makaryata ne da za ka danne ka ci ka ci ba abu da gobe alquran ko shi ne hararatul kaziba din sai ce da za ka fi cin ka kishan albarba a da rihon to amma za ka iya shi ne matsalar ko ko kowa zai iya ba to amma ka kai da kake sun ce da rahoton da ka ji kici ka ji shi ka ji sharuwa suka ce to ya rasa sai kalbaka safa'un kabiru sai ce haske na zuciya ne karfi zai kwarara a zuciyarka haka nuna za ka biyu ma lokacin da ka ji jima ka kici a daidai lokacin sai dan bayan mintuna ka dan bayan wata dan fara ta fara cinyewa sai ka to haske na karfin imani ne karfi zai kurara a cikin zuciyarka sai ka to in kuma ka tashi ci kar ka cika koshi idan misali loma tamanin kake koshi ka ga akwai yan wagun ko ba yan an ala misali loma su take kake koshi ka loma goma sha ɗaya kawai shi ne idan kuma loma sha ɗaya kake cika koshi sai ka loma hudu ko loma hudu shi ne fasirin shi da ayan ne wani shi ne tarbiyyar maulana muhammad rasulullahi in ka ce ka dai jaruwa haɗi a rubuwa haɗi a rubuwa haɗi a biyar biyar jaru wannan ɗabi'u na hirsu kajin da ake kashe su da kuma yadda ake jijjige tushen su gabaki da a cikin zuciya domin mutum ya samu zaman lafiya Allah ka gyara mana tsafin malfarman maulana rasulullahi a wancan ibada za ta ainihin a wancan kai za ka yi kowanne a kishin wannan wannan kuma sai ka lulun san kanka azumi da yunwa dacewa da hadisi na bari salatu wasalamu da ya ce mana ainihin mu dinga yin azumin litinin da alhamis nan ko ayyamin bidi kwanakin hancan wata na tsakiyar wata sha uku sha hudu sha biyar maza Allah ya koya mana wannan azumi shi ne sirrin azumin makarantu sirrin wannan tarbiyar ake so a koya masa azumin litinin da alhamis wannan tarbiyar ake so a daura ta akai azumin sha uku sha hudu sha biyar wannan tarbiyar ake so a koya a koya a daura ta akai duk azumin ta daura wanda Allah ya ce kai wannan ba ake so a koya a koya maka Allah ka samu dace albarka manzo Allah sannan rayuwar annabi gaba ɗaya bai taɓa ciya ƙoshi ba na na aisha ta ce annabi alaihi salatu wasallam bai taɓa ƙoshi ba har ya koma zuwa ga Allah ba na bai taɓa ƙoshi cif dam irin da haka ba saboda wannan haka ake so kowa ya rayu kar ka dinga cika ƙoshi ka shaƙe ciki ɗan sai ka ji ba ma ka ɗin ta wani sai ya kwanta mazaƙi ya tafi ya ɗin girgiza kamar mata sai sun tashi sun kwanta zan sun san ta kwana kwaliki wani lungu da ya gama shiga ba su sa su sa su sa su ƙara girgiza zan su ƙara turawa su ƙara turawa haka wasu matan su to akwai maza masu irin wannan akwai wanda in ya sa da gida jaki a gaban shi sai na lillahi sai ya gyara karan ku da masjida in kai magana zai ce gona gona zai wayo wayo mana to kaga wannan duk ba daidai bane idan mutum yana ɗabi'antuwa da ɗabi'a ci kullun ci kullun ci to za a samu matsala yunwa saka mu dage mu samu sarkin ciki fiye da sarkin jiki larabawa suna cewa fa'aro sun ma'aro sun ma'aro hayatun zai fi ɗalibul ma'ishi ko tsari tsaraici ne na ƙarshe a ce rayuwar mutum gaba ɗaya ta tafi wani neman wai ne zai ta aiki an samu matsala to dukkan wani ɗan neman ɗan neman ya ji cewa ɗan neman abinci ne ɗan wannan kalma ta gida a harshen bawaji yadda ka san miki me wallahi neman abinci ne ke yau mutum zai toshe ba hanyar abinci na ka la ilaha illallah kowa wai abinci kowa abinci kowa abinci wannan kalma ta tashi ta cikin zukatan yan uwa ga baki da kira ka musamman je mata tasiri wani akan wai abinci sai ka ga ya yarda ya iya rasa rai wai akan ka saboda masa hanyar abinci shi ina ganin kamar ya kamata dan ya gane cewa Allah da abinci wai gaba ba Allah ba to da Allah ya kamata ka tasirin tafiyar da abinci Allah shi ke ba da abinci shi kuma tsuntsu da yake kwana bai da komai kuma ya koshi a kullum shi a kai da shi saka da kayan wannan matsalancin neman da baka yi ba Allah ya alƙawarin zai ce ta ce a yi wannan shi ne to ka ka ba da rayuwa gaba daya wajen neman abinci wannan ba karamin kuskure ba suna ka raba rayuwarka da cewa da yadda Maulana Muhammad Rasulullahi ya raba maka ka ware lokacin neman abinci ka ware lokacin ibada ka ware lokacin mu'amala da iyalanka ka ware lokacin mu'amala da abokai dukkan rayuwa ka danka sa ta kowane bishiya ka ba da shiya amma ka kika tun safe gona ba za ka dawo ba sai wurin karfe shida da yamma kullum haba ka kika tun safe kasuwa ba za ka dawo ba sai shida kullum rayuwarka a haka duk abubuwan ka gaba ɗaya sun tafi wurin neman duniya ka dawo a gaje ka yi da daddare ba za ka iya nafi ko da ranka a goma ba haka za ka kwanta shiri shiri bacci sai da asuba za ka tashi da kyar ka iya sallah asubai a cikin zamu kana tashi kuma da zafa sallaci sai ka ƙara plan in ka je kasuwa abadan Allah wannan bai yi ba dan uwa kar ka kasance abin da laraba su zuwa inama ta'ishu inama ta'akul la ta'ish la ta'ish li ta'kul suka ce rayuwa ana ci ne dan a rayu ba wai ana rayuwa ne dan su ba ta fata magana magana ana ci ne dan a rayu ba ana rayuwa ne dan su ba in kana rayuwa dan ka ci ba da duk rayuwar ka ne ma azumin sunanta wanda yayi billah Allah ta kai amma in ka ci dan ka yi ma'ana ko roba uku ka samu dan ka samu damar da zaka bauta ma Allah shine alaka bi da adam salatu wa qaimati jihadu kuma Allah Allah bai ce roba mai kidan adam ba dan ya samu ko idin Allah shi da zai wuni guda kawai shi kullum kullum ya tara nan ya tara nan bai sama ya tara nan ya tara nan bai sama sai ka ga mata makalli wannan na ka gyara mana kan mulana rasulullahi wannan na daga cikin tarbiyya mafi karfi daga cikin usulul fariqatul tijaniya wannan lokuta tana daga cikin lokuta mafi girma a cikin lokutan tarbiyyar da tijaniya shi da Allah karan kare ya fasayi sosai akan ɗabi'ar da muni akan wannan ka'idar shine yin azumi lokaci lokaci da kuma yin wuri na awhadi musamman salati ga mulana muhammad rasulullahi shi kuma da wa mutadamu ka dawo ba kai kana yi wani kuma ba saboda ku ce kanka ka bar kanka a wurin Allah madaukakin sarki Allah ka bar mu gaban duniya sanadi ta uku ta karshe shine alhasad wa hasada shi kuma hasada yana sautin daga matakin farko su uzannu billah wa su uzannu bi ibadillah daga ran hasada take fara mura na ma halittar Allah ta ce bayan Allah ce da kuma mura na ma Allah ta ce in ta wuce nan sai ta koma algabar sai ta koma fushi da bayan Allah tunda ka mura na ma mutum da to kana ganin ba ni ce bane ba na Allah bane kai ne na Allah to ta abin da ya kada na aka san zakan abin da kake zaje mummuna sai kai kana jiki to daga nan gaba da fushi da mutane ke motsawa daga nan kuma sai algamu sai fara auren zuciya ta ce kunci da bakin ciki sai fara har yanzu ana tafi da hankali ne ba da yau ana wuce wannan mataki sai riga ko a cika ta billan sai yarda da kai sai ta fara ni kai kaɗai kai da ta kanka kowa da iya ba sai kai so duk wanda wani ne wani abu na iyawa sai ta gana da shi kai kuma naka ko ko kai da iya ba to za ka cire akan naka sai ka ƙi gaskiya ka cire ka tuburbure akan cewa kai kadai ne kibla to dukkan wannan shimfiɗan hasada ne a cikin zuciya to kana wuce ma mataki ce al'adawa sai ka fara adawa da duk wanda ya saba ma ka'idar zuciyarka to daga nan sai menene ana wuce nan sai sai adamu tafwid shine rashin fawwala ma Allah lamari kana cire rashin tafwidi shikenan to hasada ba ba sharatan ta aku zuciyarka daga nan duk abin da ya saba ma abin da kai kake so to za ka yi abin a zuciyarka za ka ci abin za kuma kai hasada da wanda Allah ba wannan nima ko ne wannan shine turai na hasada su kuma su ma guda bakwai wanda an kaɗa su da hasadar su ma sun kuma guda takwas to su kuma ya za ka kai wannan cututtuka ga baki ɗaya su ma za ka yi ne da aka so su aka ce na farko shi da ka kyautata ma Allah da su ka kyautata wa Allah da su kai na san kowa da kirki ne na Allah ne har ma ya ce ka kirki ya ce ka zama na Allah ko muni sarka da san Allah kullum ne ni'ima ne ga kowa har da masoyinka da makiyinka sarka ran da ka gani akan makiyinka ba za ka taba jinka ke a cikin zuciyarka ba dan ka san Allah ne ne ka kuma yadda zai to wanda abin zai fita ko zai sauki daga nan fushinka zai saukaka wani da ya zo wani annabi ya ce rasulullahi auki ne kala la ka gaba karka dinga yin fushi sarkara ya shi to ka buɗe mace ɗan kafa a cikin zuciya ka komai da komai biya ku daga nan ka samu wannan to sannan gumewan bakin ciki da damuwa zai sauƙaƙa a cikin zuciya ka shi ma zai fita saboda ba za ka yin dinga yawan hawan jini ba ba za ka dinga yin paralyze ba ba za ka dinga yin wasu abubuwa munana wanda suke kama mutane kai eh yanzu yanzu nan to daga nan fa sai adamu da zadin nan ko sikatin nan yarda da kanka shi ma sai sauka sai ka fara jin cewa eh lalle ka yarda da wanda yake ka iyawa ka da wanda shi ka basira ka da wanda shi ka ganewa zaka daga lokacin da kai kilashin da gane da ta fita ka zaka yadda daga lokacin da kai kilashin da basira da ta fita ka zaka yadda daga lokacin da kai kilashin da iyawan da ya fi zaka iyawa zaka yadda ko da ɗanka ne ko da almajirinka ne ko da yaranka ne wannan shi to daga nan sai al'ada wani ita ma sai kuma soyayya sai ka so kowa dukkan halittar Allah ga baki kowa ka so shi ka ai dukkan alkhalqu iyalillah an halitta duka ya lama da naka na burama ya fara sai ka kana gaba da halittar Allah ko kana gaba da iyalan Allah annabi alaihi salatu wasallam ce alhalqu ya lillahi halittar Allah gaba da iyalan Allah ne wanda ya fi ruwa a wurin Allah shi da wanda ya fi amfanar da iyalan Allah a rayuwa a wannan babun da arne da musulmi a wannan babun ne shi ne khairin nasu manyan kowanne mafi alkhairin mutane ya amfana da mutane idan na jare da musulmi duk gaskiya a wannan lokaci a wannan fanni ina nufin ya zaka ka amfana da hannu ba ana nufin ka taya shi kai arnanci ba in ka hana shi arnanci ko ka taimake shi ka san ko ta mutu yar musulunci ta hanyar kyauta ta hanyar kyautatawa ta hanyar masa wani abu da Allah ka hata ne kai ba ka dauke shi ba ka taimake shi ka amfana da shi ko ka amfana da ba ka amfana da shi kowane mutum kana amfani da shi ne dacewa da lokacin da yake da bukatar amfani da abin da yake da bukata na amfani a daidai wannan gaban da daidai wannan lokaci so da haka a wannan bangaren kenan so da haka wannan adawa da dukkan halitta za ka ci a cikin shirka sai ka ga kawaye gari baka da abokin gaba ko mutum daya a halittar Allah gaba daya to tafaɗi ya fara samuwa kenan wannan shine abin da Bilal ya samu Allah ya kara masa yadda da wani sahabi ana ce masa Abdullahi menene sunan sa zulma gajin ne ko Annabi Muhammadu yana masallaci sai ce muke yanzu dan aljanna ne shigo dubur da fara shigowa na ga muku dan aljanna kai sabon ki kowa sai kafa mu kofar ba ki ba sai ga wani dan saurayi dan matashi ya zuwa da dan yamu da tsuru to hakan nan yawa da ta garo kalula yayi sallar da fara raka aji kenan shi ne ta wai ni mai kwaji a gaban nan aka ci gaba da sauraro aka zama ta tashi sai sai mai ki washe gari sai ne wannan lokaci annabi ya kare cewa duk wanda ya goyi yanzu dan aljanna ne na ga yau alqur'ani da wannan mutum ya kare shi kai ana jini malam yace kai akwai magana waje gari kwana ku da wani lokaci a daga gare cewa duk wanda shi ko yanzu dan aljanna ne alƙur'ani sai kana shigowa to ku to ran da aka yi zama na uku a fadar annabi aka wace Abdullahi bin Abbas Anas bin Malik bin Affo sai je gida sai ce a bar bin Malik na ga Abdullahi bin na masa Abdullahi bin ko bin Mas'ud ne ko wani ne sai sa Malik Malik sallallahu alaihi wasallam sai je gida sai ne izini ya ga ma baban shi wato zai je ziyara na kwana uku sai ya bi wannan mutumin har gidan sai ce ya zo miki ba kwanta ne na kwana uku sai ce babu laifi sai sauke shi a ɗaki kusa da shi da daddare sai su mace in tana fula ya sauri ne kafa kunni a bangon ɗaki shi ya ji wani ya yake wani ƙur'ani yake karantawa wanda ya fi irin nasu har da zai zama annabi ya musu albikirin aljanna su uku a jere ya ji ba wani kiyamun laili wanda ya fi nan shi ya ji ba wani karatun ƙur'ani da ya fi nan shi wace gari ya ga wata ran ya yawo yau ya ajiye gobe jini da ba har dai kwana uku ya ga ba wani abu wanda ya gani sabo to ai ka gama kwana uku gari yana gama wallahi yanzu ba yake zan tafi gida an ta wani shi ke rashin su ai da shi zan yi zalama ne zan fita ni zalama ne to aka rabu Allah na dawo wani jan gama gaskiya ka gama tsakanin da Allah da kake ba na zo ba kwanta bane na zo ganin kwakwamu ka san su tabbai suna son ku me ya kokarin ce kaji kaji annabi ne yake dan aljanna zai shigo yau gobe jibi za ta hasu wasu kuma duk shigowa kai kake shigowa da haka na biyo ka jira ne kwana ku dan daga me kake na ibada wanda ya saba da namu har annabi maka albishi so sai ce wallahi iya dai abin da ka gani dai hakan yadda ka ganin ba wani bambanci sai ce ka gaya min dai sai ce iya dai abin da ka gani hakan sai ce dai ka gaya min dai inda wani abu sai ta fi shi ne daga cikin ɗabi'arsa abin da ya kiyaye wallahi bai taɓa kwana da wani a cikin zuciyarsa da tunanin baƙin ciki ko ɓacin rai ko hasada ko gaba ko tunanin ɗaukan fansa ko kullata ba sai ta to na rika wannan banin ji in ba manzon Allah labari daga ne zuwa ba manzon Allah labari duk abin da ya faru sai ce da wannan abin da ya gaya maka na wannan ɗabi'a ta ka nabi ya taɓa kwana da damuwar wani ba da wannan ɗabi'a ya samu wannan daraja a wurin Allah inda Allah ya Muhammadu to haka ya faru kuma da Bilal bin Rawaha Bilal bin Rabaha ladan masallata annabi annabi ya kamta Bilal na fita aljanna ran gadi sai ni kana tafiya a gabana na wai ma kuma sai ka kai ni wannan fa labarin ba ba ku bane a duniya ne mazala ki faɗa wannan hadisi ne Bilal na ji an tuna ran gadi sai da sai da takalmanka ta tawon ka da tafiya duk duk a gaba na. Bilal ne kake yi da Rasulullah ba na komai. Sai ce Bilal ka ga yawo. Sai Rasulullah ina yin alola dai kuma ni alola ba ta alaka cewa sai na yi sallah na fada ko da raka'a yi. Sai ce Bilal ga yawo tsayar. Sai ce Rasulullah ban taba kwana da wani a zuciya da ba. Sai ce da shi ka samu wani daraja a wurin Allah. Sarkata abin da aka maka kaya ce da abin da aka maka walo kai ko kure walo kai aka ma in dai ranka ya baci maza maza zare shi a zuciyarka yace yace yace kar ka yadda ka taba kwana da kowa a ranka wannan daraja ne da cikin darajojin bayan Allah Allah kamar da sarki za ta da kuma to idan ainihin ka samu wannan ka samu ainihin tafwidi ka samu su hutun zanni da kaza da kaza duka waɗannan to sai hasada fita a cikin zuciyarka sai safa'i ingantaccen safa'i ya zama cikin zuciyarka waɗannan su ne ɗabi'u guda takwas takwas da uku takwas da uku nawa kenan ashirin da nawa ashirin da hudu kenan ko waɗannan su ne gaggan ɗabi'u munana daga can baƙaƙen ɗabi'u wanda suke kashe zuciya suke kashe rayuwa gaba ɗaya to ɗarikar tijjaniya ta zo ta yaƙi waɗannan ɗabi'u ne kamar ke ta zo ta yaƙi waɗannan ɗabi'u ne ta kashe su gaba ɗaya a cikin zuciyar ɗan adam
saboda idan kana jin kurmin ka lazimin ka na safa da yamma ba dan wannan kake yi ba to ka sani ga dalilin da yasa ake karanta zalika ba wai dan zallan mujarrin ta Allah da bane ba haka ba ba wai dan shiga aljanna bane ba haka ba abin ya fi karfin ya wuce shiga aljanna alquran mu ainihin mujahadin da kake nema ya wuce lalle shiga aljanna in dai shiga aljanna ne kai kadai kai illa da sallah kawai gurgurdo kai san na bi da jar yau kai gobe ba kai ba zaka je wallahi amma waɗannan abubuwan ana so kai kadai ka zama kai kadai ga iyali kai kadai akalla kai sallar tafiyar mutane dubu aljanna kai kadai saboda yadda al'ummar annabi ta yawa wani ɗan ba da zan hannu ba alƙur'an sai ya halaka shi ne ma'anar hadisin da annabi yake cewa ƙarshen zamani zai zo da ƙarfin da ake tura mutane aljanna suna ci suna kirkewa ana ci ɗan kuntami ɗan kuntami ko mutum ke annabi ya ce zamanin yanzu kuma ya zo da ƙarfin da ake sa kalami kana ki a sai kai a wallahi kala kala kala ala kalama da ƙarfi kana ki kana ki kana ki tura ka aljanna ake da ƙarfin tsiya to kai mai karanta wurin tijjaniya kai sunan ka sojan hadara kai ka san sojan kasar ku ai tarihi dinsa ba sojan civilian bane haka da kuma wani to dukkan dan dariƙa sojan hadara ana so zama janar ne ko full michael a hadara Allah mana shi daya yana da training da zai ce tan halitta akalla daga dubu zuwa sama shi da iya tura ta aljanna da kyawun ɗabi'u da halaye wannan shi ne asalin sofiya na tsarika tijani ba mu jara da wuri kaɗai ba ta yaya idan ka samu safari waɗannan ɗabi'u ka karkace su gaba ki kowace ɗabi'a ɗaya idan ka yaƙyarta ka kashe ta to a makwabinta idan ka samu kishiyarta za ka iya jan sama da mutane ɗari zuwa aljanna da wannan kishiyar ta wannan ɗabi'a wallahi tallahi saboda aiki ne namiji ba wai aikin laku laku ko aikin wasa bane saboda haka sai dai kawai abin da kila wani ya sani kawai shi ne ya tarbi ya yi lazumin safi ya yi lazumin yamma ya yi wajifa duk babu laifi dama ba dole ne ko a san wannan ba misali ne wanda Allah ta'ala ya kaddara min dole ne ya je wanda dole misali in Allah ya bada aikin halitta a hannunka to dole shi ne an yasa to amma dai ka sani aiki ne na mazaje a gaban ka to manufar tsarikar tijaniya shine ya san waɗannan munanan ɗabi'u wanda kowane ɗaya a cikin ɗabi'u na zai kai kauta kowane ɗaya girman kai ne zai shigar da ke aljanna ba shi aka fara ba barka da wanda annabi ya fada ya ce la da kullu jannata man kana fi qalbi min kala zarratan min al-kibr annabi ce dan mutum ya mutu yana da kwayan zarra na girman kai annabi ce wallahi ba zai shiga aljanna kai na hayyin kwayan zarra na girman kai kai yadda ka mutu ne ba ka ba aljanna ya kai ya da wannan hadisi kuma kana ga annabi zai karya la yadqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kenan da annabi yake gaya maka ka dage ka yi girman kai tun kana ce da juna da mutane mana tun kana cin hayyacinka ka dage ka yi girman kan zuciyarka kar ya sa ka zo ranar gargara ka mutu da shi in ka mutu da shi akwai tsautsayi akwai taba ba Allah ya Allah ka tsare mu albarkar manzo Allah ya za ka yi girman kai shine ka ji dalilan da yasa aka karkado maka wadannan abubuwa da wajiya ka yaƙi hirsu a cikin zuciyarka domin hirsu in ka yaƙe ta shine zai sa duniya ba za ta rinjaya kama ba za ta maka tasiri a rayuwa ba in tsautsayi ya sa duniya ce tasiri a rayuwarka to hukun duniya maka rahiyar kilmota ya tabbata saboda ka tabbata da cikin kwalitin da sharuɗan da zai sa ka ci ba imani dole haka hadisa da yi mana sannan karka yarda ka zan mai hasara saboda kololuwan bakar dabi'a na dan adam wanda Allah ta'ala ya yarda Qur'ani da shi shine hasara shine wani tare hasire ila hasan shine rufe kofar dabi'a mafi bakin dabi'a mafi munin dabi'a shi malamai sun ce hasara ga a haife ka sai da ka haɗa gaggan ɗabi'u munana gagga gagga gagga guda shida suka yi naƙuda suka yi aure da juna wannan ta auri wannan wannan ta auri wannan wannan ta auri wannan wannan ta auri wannan su shida wa aure ba guda biyu ake yi ba to su sai da ake auren mata shida suka taru suka yi naƙuda suka yi numfashi sai suka yi ban hazara guda ɗaya sun wasu kaɗa suraka hasara ta ta kono mai bakin ɗabi'a daga sun wani ɗabi'a ɗan adam idan an tsaye ka da kai yadda kana yi da hasada to annabi ya ga mana wani hadisi mai hadari ya ce alhasad da akwai alhasanatu kamata akwai narar hadama annabi ya ce hasada na babbake aikin kirki gaba daya kamar da wuta ke babbake kiran mana da aikin kirki da zaka yi in har da hasada sun yi kanka tana motsawa to fa fa fa ta ne aikin gaba ki yanzu an kwashe aikin har wuta mu da kike ma hasada sai kuma ka zo na fanko yadda zaka ga toka to haka aikin ya koma rubin mazma koda la ilaha illallah kenan da tsarkai idan ka ji lahira kana da kanka yakin jirgi zaka samu a ilinta baka fanko duk azra ta yari idan riba a ciki akwai riba to tarikar tijaniya auradanta sun zo da dukkan sun bai maka zuciya ce maka garan bawai waɗannan da biyu duka a yanke su ɗaya bayan ɗaya Allah kai mana haka dai isa maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan ɗabi'u guda uku ai waɗannan ɗabi'u guda ashirin da ta da nawa da hudu da muka lasafta ta ina suke shiga zuciya to suna da ƙofofi farara guda hudu ko guda uku da suke maka ƙofofi farara guda uku to ta so ɗanan cututtuka suke ƙoƙari su shiga zuciya ƙofa farko mafi girma shine sha'awa sai ce dai wanda muke magana da ƙofa ta biyu shine algadabu kishi ƙofa ta uku shine hawa bin san rai dan sha'awa ta samu zuciyarka to duk karjikan duniya sai ya shiga duk kwaɗin duniya sai ya shiga duk dogon buri sai ya shiga duk kyaukyalin duniya sai ya tare a zuciyarka da rama da mata ƴaƴa dukiya kaza kaza motoci gidaje duk komai ba zai wadace ka ba to an samu matsala to daga nan kuma sai zuciyarka ta da koma bola shara yadda ka ga bolan gidanku ko na anguwarku kowane kayan kazanta ana samu a wurin to aka zuciya za ta koma duk kayan shedan wanda zai jawo shedan to za a samu a cikin zuciyarka zuciya ta zama mazaunin sha'awar ce Allah ka tsare mu albarka mun ga Allah idan fushi ta fita a cikin zuciyarka daga lokacin da fushi ya hura to hankali yayi sama ya kowa inda ya fito to shedan sai ya hau kujerar zuciyarka ya zama shedan da ke sarrafa ka lokacin da ke shi shine ma'ana hadisi annabi la ta garab فقال عوفي قال لا تقدر فردد مرارا فقال لا تقدر to kana yin fushi to ka bude mai shekan kafar zuciya daga nan kuma shi zai hawo zuciya zuciya shi abu na uku shi ne hawal mutaba shi kuma idan hawa ya zo zuciya to daga nan kirkire kirkire da bid'a da kaza har kafirci da butunci wa Allah duk zaka yi wani shine malam hadisi da Maulana Muhammad Rasulullah ke faɗa ya hadisi da Jibril Sulaiman Ibrahim an yi gaban su al'ada wa arba'ati maciya na gaske na asali guda hudu ne a duniya ba na jiya shine ad-dunya ash-shaytan wa ad-dunya shine an-nafs wa hawaha duniya shaytan da yarsa duniya sai nafsu da yarsa hawa su ke nan maciya to ta shaɗan da duniya dukkan wannan sha'awa take bulbulwa ga baki ɗaya ta fushi shaɗan ke sarrafa zuciyarka ta sha'awa duniya ke sarrafa zuciyarka ta fushi shaɗan ke sarrafa zuciyarka ta hawa san zuciya ke sarrafa zuciyarka to kaji asalin da dukkan shaɗan ke shiga da waɗannan ɗabi'u ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya to waɗannan mashiga guda uku wanda ta rinke ɗan ke shiga ta nan waɗannan su suka ke shiga ya ake ake kulle su ga mai ka garka ba faɗo su da zama kullum in ka ciki kaka da shedan ba zai samu nasara ba to abu na farko shine sha'awa mun faɗa ana kare sha'awa da azumi da jin yunwa ji maulana rasulullahi malamai sun ce lokacin da Allah ta'ala ya halicci rai ita rai ita ce ta dauke da sha'awar abubuwa kala kala sai ta ya nafsu mal'an sai ce ma Allah ana ana wa anta anta sai rai wace ce ce sai ce Allah ni ni da kai ma zai alama akwai jin isa daga nan Allah ta'ala sai saka akwai jin wuta aka mata azaba shekara dubu ta fito Allah ya karanta mai da nan mun aka karanta ma Allah ana ana wa anta anta sai aka mata azaba hawaye tattara nana ta dukkan amsa sai Allah ta'ala sai saka akwai jin yunwa shekara daya dubu daya a shekara ɗaya shekara dubu ɗaya wata kuma shekara dubu goma tana fitowa Allah ta rata bin ya rasa manata man anti tace ana al-ubayda wa anta rabbul alamin Allah ni ne karkasacce bai bai wakka ko kuma kai ubangiji ta daga nan su fara dauki karatun cewa ba abin da fallatsar da zuciya ya kakkaɓe ni kada zuciya kamar yunwa da azumi kamar ya dace da wata hadisi na Maulana Muhammad Rasulullahi ku ka yadda ake kakkaɓe dukkan sha'awace sha'awace zuciya ake manamci da bayyana ake hana ta motsi ake hana ta tasiri ake hana ta dukkan mamayar zuciya gaba ɗaya Allah ka kare shi abu na biyu shine ya ake ake fasakan shi dan shi kuma kare samu nasara shine kulle kofofi guda biyu kwara farko kulle kofar sabo na biyu kulle kofar fushi kana buɗe kofar mutu a zuciyarka ka buɗe wa shaidan kana buɗe kofar sako a rayuwarka ka buɗe wa shaidan to ka kulle kofofin sako gaba ɗaya sannan ka kulle kofar fushi duk lokacin da fushi zai motsa ta ta zuciyarka janne ka ta la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ka ta'udhu billahi minash shaitanir rajim ta'udhu yana koran fushi hauƙala yana koran shaidan sannan fil haukala yana sarrafa nan azumi yana sarrafa nan su haukala na koran shi dan ai tawuzi yana koran shi to duk su da ɗaya mota mafi saurin takobi da zaki amfani da shi na gaugawa shine jefa masa wannan takobin da idan fushi ya motsa ita tawuzi shi din dan kace san zuciya ya motsa sai ta lahu da lahu na fushi take so ta yi zaka ta kai ka wani wuce wannan shi ne abubuwan da za ka amfani da sunan su ya sauki kafin ka je karshen karshe suna ka ka kulle kofar fushi suna ka kulle kofar sabo ko mun kankantar sabo wanda ya sabo ne kasan cewa kana yi karka biya aure ka in biya riga ya aure ne ba a samu matsala ko kulle alaƙa da shedan alaƙar da babu ranar kwanto shi kuma shedan alaƙa shi da kai har kaka kulla sai ya ga ka ba imani to shi ne alaƙa ta ce ya ga karka ya buru lahaza ta ƙarshe wanda za a zara yi makare ya tabbatar ka sha ba imani wannan shine tagen da yake na akan dukkan halittar Allah gaba daya alqur'ani ya ga mana zai zo maka ta sama ta kasa ta gaba ta baya ta kudu ta arewa ya rantsa da zatin Allah yake sai halakar da makiyoyin adamu gaba daya kuma Allah ta lafiya cewa to zaka same su aini bayi na tsaka ka ko ba za ka nasara akan su Allah ta sanya maka su albarka manzo Allah raka kalbin ta ainihin ka kulla hanyar sakon Allah iya iya wakka ka kuma kulle hanyar fushi to da me zaka kulle za ka kulle hanyar sabon Allah sai ka ce da istighfari ma'ana ba da taɓa yiwa a ce ba za ka sabo ba to menene hikimar kulle hanyar sabo shi inda ka san dole sai ka je ka sabon ka tafi inda ka san dandalin sabo ne ya zama ba dandalin sabo ka san nan dandalin gulma ne kullum ka zama sai gulma da kai sai an zagi mutane to yawar ya zama ba dandalin zaman ka kuma ka kulle wannan kofar ke ka san wani abu kun zane da kuka sai kun kun yi wani abu wanda ba daidai ba to da ba abokan duk ne sai ku kar ku koma to haka za ka sani haka za ka sani mataki mataki har a zo matakin da dukkan wani abu wanda alaka da zai bayu zuwa ka saba ma Allah to kar ka yi kar kuma ka bi wannan abu walau abota da yake abota ta fi saurin generating da tasirin aboki a rai sarat in dai abin sun samu Allah ne to da abotar kai zan to abotin ka duniya da lahira domin ta kalkama za ku ta ne ne ne ya idan har ba ku rubuta a duniya ba Allah ta karba albarka mu ya Allah to inda ka saba Allah na gaurawa ka ka rusa sallah ba kai akan lokaci ba ka yi tunanin niyya da yawa akan sallar ka ka yi kaza ka yi karya ka yi zai ka yi ne ka yi ne to shi kuma amfani istighfari kenan lokacin da zo laji wani safe ka hararo wannan cututtuka ka hararo wannan zurbi ka ce Allah ka yafe ka yafe ka gafarta ka nemi gafarar su ba to idan gobe ta yi abin da kai yau idan ka yi zunubi guda ɗari to Allah da gobe za ta guda ɗari ba za ta guda casa'in da tara misali in ka gane haka jibi za ka ƙara casa'in da takwas gata za ka casa'in da bakwai haka kullum yana raguwa yana raguwa sakamakon istighfari da kake yi yana ƙara ƙarfin imani kuma yana share guban datti saboda na san zurfin ka goge shi a cikin zuciyarka ba zai iya jawo wani da ƙarfi ba saɓanin idan akwai dattin a zuciyarka cikin da ka motsa saɓan to su saɓan ya yiwu saboda akwai gurbin shi a cikin zuciya wannan dan da ake kira ake kulle kofofin shaɗan ko kofofin saɓan Allah da kuma yadda ake ake kulle kofofin fushi kulle kofofin fushi kuma shine da ya taso ka danne da ya taso ka danne annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana la yastashiru bi sur'a walakin shari'a man gadaba nafsahu hina al-gadab annabi ya ce yanda yake iya kada mutum da kasa idan ana dambe ba shi ne gwarzan namiji ba annabi ya ce gwarzan maza shine wanda ke iya danna zuciyarsa lokacin da fushi ya taso ya danne ya ce ya haƙura annabi ce wannan shine gwarzan maza in ji maulana rasulullahi kaga a ce tahammul danne fushi da danna zuciya shine mazantaka shine gwarzantaka in ji maulana rasulullahi ba nuna kwanji da kai laushi da zage kowa da uba ba shine gwarzantaka ba dan Allah muna fahimtar wannan da kyau to shi ma fushi ana danne shi ne da abubuwa akalla kwarara guda uku yunwa yana danna asalin fushi haƙuri yana danna fushi da kawai sai aka saba sanan sai an al'afu an nas ko ku al-ghaf at-taghaful an uyubun nas rakkana da gabarin aibubun mutane ma'ana wai abin ma da ake kai baka ma sani ba kana ji aka zage ka an za a baka labari ai dama haka ne wallahi ban ji ba Allah ya kyauta kafin ya karanta labarin kai gaba shi ne attaqafu ka san abu sai ka tabbata baka sani ba ka zama wawa akan abu to yana danna shi Allah muna fahimta wannan da kyau to abin da zai kara karfafa maka wannan shine salati ga Maulana Muhammadu Rasulullahi yana zazzara dukkan gubun da ke jangolin fushin ai asalin fushi yana tafiyar ne da wata wani bakin jini in ka yanka kaza ka cire zuciyar kosa ka yanka ko rago za ka ga wani jini guda guda baki baki a cikin zuciyar a wannan lungu lungu sako sako haka ne ko ba gaba ne to dan adam yana ne wannan bakin jinin wannan guda guda shine abin da ke magana na generator fushi akwai abin da ake kira fu'ad akwai wani yana a cikin zuciyar ka shine wannan yawal yawal ta cikin zuciyar mutum ko saniya ko rago idan aka yanka za ka ga wani yana yana a jikin zuciyar in ka yane sai ka tafi zuciyar za ka ji ya tsirtsir kamar wannan yanan da ya wuce ya fita haka kawa gaba ne to dan adam yana da wannan yanan shi masu zuciyarsa idan shi yana so shi maka da fushi to wannan yanan yake duka fat hakan nan yana duka sai zuciyar ta kada in ta kada sai wannan bakin zuciyar yake sai ya harba yana harba sai shi yake da shi shi na tashi daga kuma sai daga harkar sun canza ido sai kada sai ga hanci sai huru baki ya kumbura ko ba ka bane ka faɗa ta buɗe kwanji ya motsa ko ba ka bane kai ya juruju kafa ta ware wai da ke dambe daga nan sai a sha sai kaza da gani ka san mutum ba shi bane wani abu ya ki waye ki ne ki shi ne shaitan wannan shi ne abin da ke faruwa to abin da ke kona wannan bakin jinin yake daddage shi yake tutsince shi yunwa na ciki dukkan Allah na ciki musamman salati da Annabi Muhammad domin shi manzo Allah haske ne sunan sa haske ne idan su wannan sa na yawan jira a cikin zuciyarka tunanin sa na yawan hawa kwakwalwarka to wannan bakin jinin ya dinga konewa har in ka dace da salatin Annabi har sai bakin jinin ya kone ya kuma fari zuciyarka ta zama irin ta Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka zama kiyar Allah alladhi ne zaru ubi kiralla sai ka ga maka abu bakin jini sai ka kama dariya sai kaga an dage an dage an tura maka ashar sai kaga kawai ka kama dariya wai shi yana baka dariya ne haka ake so a rayuwa duk abin da zai baka haushi sai kaga dariya ke baka to wannan shi ne irin ajiyar da ake so ji an mazuciya irin wannan tattalin da wannan dakan safara ake samu zaman lafiya to kaji yadda ake blocking din hanyoyin da shi ne zai ta hanyar fushi da hanyar hawa da sauransu idan mutum ya samu wannan to shi kenan zuciyar ce ta zauna lafiya sai zuciyar ta kuma ma'adar al'asra kuma kazan asrar rabbaniya da zuciyar ta ta kuma tafkan asrarai na Allah daga nan sai waridi wanda ke zuka cikin zuciyarka kowa zuciyar yana da kofofin waridi guda hudu ana samun wannan ta blocking to waridi zai canza zai waridi shine saƙon da ke sauka zuciyarka tunanin nuka akwai haɗari akwai waridi haɗari shine tunanin da ke sauka a ƙwaƙwalwarka kullum ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza sai kira haɗari kullum kana da guda dubu saba'in ko kana bacci yi suke yi ba ka bai shi rijiyar suke yi ko kana bacci dubu saba'in rijiyar shi shi kuma haɗari wanda ke sauka a cikin zuciya shine abin da yake sauka na saƙonni kala kala da ne ya kamata yin kaza ya kamata yin kaza ba ya kamata yin kaza a ba zai yin kaza ba ya kamata yin kaza wannan shi ake kira shi kuma ainihin waridi shi warida din idan ya gangaro daga hadara hadirin hawaqir zuwa ainihin warida to yana zuwa sanar guda hudu yake zuwa ko dai ke dan ya kwararo zaka ji takon yana ga maka ka saba ma Allah ko ko nan su ka fararo zaka ji sakon yana ga maka ka sakan ka buɗe kafa ka ka da duniya ce ka huta Allah ya baka dama kai ma ka fanta nafsi ke ko kuma kana jin cewa a'a ya maka mata zama na Allah zama na kirki duniyar nan mutuwa ake wani ya mutu wani ya mutu ya mutu to kalbu su ko kuma ka ji a'a ya kamata zama na Allah ba zan komai da kawai saboda dan Allah ya kamata a zama na shi kawai to hadirin mala'ikiya ko hadirin ilahi wannan shine sakonin mu da wani bani zuwa wanda ke faɗuwa zuciyar mutum to daga lokacin da ka kulla hanyoyin fushin nan ga baki ɗayan su da na ambata to sai hadirin sun canza sai hadirin nafsu da hadirin shedan sai ya zama sai zama a wuri ya wuce ka ji sakon ka saba ma Allah bai wuce ka ji sau biyar ko sau bakwai ko sau shida ba kuma kana ji zaka shafu biyar lalle shi ne sa hadarin sakon ka ne ka saba ka bar da je ka huta ko ka dan hutu ko jinin hutu ko ba ka wani to sai ka ji kun da yake ko talatin ko hamsin ba a cikin dubu da bayan shi ma yana zuwa sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah sai ka ji kana korin shi to sai hadarin zama na Allah zama na kirki ya kamata ya zama kaza ya kamata ya zama kaza kai ana mutuwa kai duniyar nan kaza ya kamata in ka sarka in ka sadu da in ka kyauta in ka lafiya in ka salati ko da ba za ka yi ba in dai sakon ladira to daga kalbu kenan to ka fara zama na Allah ka fara zama da kirki Allah ya fara magana da kai ta zuciya shine zuciyarka ta fasa masa ya ayyuka hannun sulmu da mai indati irji'i ila da zikra biyatan marsiya to ta fara jin kishin kishin dun wannan kira daga hadar Allah zuciyarka ta fara shirye kira karɓar wannan kira daga lokacin da ta fara shiryawa dukka ta watsar duk in ta raya maka abin kirki goma to za ka ga da kyar za ka yi ɗaya har ana nan sai ka dauka nan biyu ana nan za ka dauka nan uku har za ka kai matakin da in ta raya maka goma sai ka yi goma san biyar ma'ana wurin yi sai ka wuce abin da ya yi to tafiya ta fara nisa to a haka a haka a haka to daga nan sai haɗurin kalbi na mala'iki sai ya fita sai haɗurin ilahi sai ya tabbata to shi kuma shine ne wuyan samu a wani yayi mazaje masu kama haɗurin ilahi kai to ba karma aiki ba wannan shine hanyoyin da ake samun zuciya ta fito ta wanku to daga nan idan mutum ya samu wannan to ya samu abin da ake so Allah ka samu zama haka duka alfarma maulana Muhammad Rasulullahi hakuna na karshe shi da duka wannan shi wai da wannan markaɗa markaɗan da wannan dandake dandaken kusan guda ɗaya ne shine karɓan wuri da tsarka ta kai wannan shine magana na gaskiya abin da yasa ne ta wurin tijaniya kai tsaye saboda asibitin da kaje ka sha magani ta wajen jini asibiti a wurin ka ko haka na zama gaba ne asibitocin sun fi dubu to mu na mu shi na tsarkar tijaniya ita muka karɓi ƙwayoyin likitanta kuma likitan da ke mana treatment kuma shi muke jin daɗin treatment din nan muke sha muke warkewa don haka nan muka sani kuma nan za mu faɗa cewa ana ake samun waraka ba mu ce ba a samu ko ina ba kenan amma da mafi girman asibiti na samun warke matsaloli da cututtuka na zuciya a yanzu mafi girma a duniya shi ne asibitin shoki dalili duk faɗin halittar Allah ba mai toshin kamar nan duk yadda ne mace zana toshin iko su zana shi kuma shi ne dakkomi shi ne likitan shi kuma da ke ba shi ilimin likitanci shi ne kakansa Muhammad Rasulullah shi kuma yana fama daga hadara Allah ne ka ji yadda abin ke tafiya in ka ce ba za ka kare ka tijjaniya ba sai kuma ce sauki ka huta kar ka kare zuwa asibiti in kana ci kawai ka fara fito kawai mutu a gida kawai in wannan shi ne mafi sauki in har ka je da likita kuma ka je da asibiti kuma ka je da ana cuta wurin asibiti ake karɓar magani to shi ne cikin masu makon da equation ɗin da zai balance cewa to idan jiki yana ciwo kuma an yadda a je wurin likita ko ba nassin aya ƙarara ba na san hadisi karara sai itara na annabi Muhammadu ya kamata ka gane shi ma ruhi yana ce ya kamata ka ji wani likitan ruhi idan ruhi ke samu duk cututtukan da muka ambata duka cututtukan ruhi ne ba na kankan baka ji magana ciwon kai ba ko ciwon baya ko ciwon kashi ko ciwon hakuri ko duka jiki wani ko ciwon appendix ko ciwon ulcer ko ciwon typhoid ko ciwon malaria duk baka jini wannan layi ba mun ga maka kiburu da hasadu da ujubu da kaza kaza wannan su ne cututtukan ruhu da ba ka sani ba a yanzu akalla aka tara cututtukan nan yanzu mun yi balance da cuta kusan talatin da uku a nan aka tara kowace ɗaya tana kashe imani kuma tana sa wata ba imani kowace ɗaya tambaya likita nawa ka tattala domin magance cututtukan nan domin kar tsoro kar tsoro ya saka ka ba imani wani asibiti kake zan su karɓar magani wane ne likitan ka da waɗannan cututtuka wanda yake baka drug kake ɗauka don ka zana lafiya mu likita mu shine Maulana Shehu Ahmad Tijani asibitin sun sa tarikar Tijani kwayoyin shine istifari da salati da la ilaha illallah idan an sha ana warkewa kuma ba warkewa alhamdulillah abin da sai kila zaka ce ya aka hana zuba ruwa warkewa ba sai ta maka ai kullum muna shan magani ne cuta na gaba saboda cutar ba mu dana sha ba ba istighfari maganin zuri wannan shi ne makamashin duk cutar da muka ambata kullum sai ta yi guda ku kullum sai istighfari saboda ka kasa yau ka ji guda guda dubu ɗari to da istighfari guda ɗari ne ya kasa cutar zuri guda dubu ɗari domin kitan da kawai a kallon mata anguwa yana kiban kamar guda dubu shida ko dubu sittin ko dubu talatin kallon yan matan anguwa kawai jin wace-wace dangwale dangwale a waya kai kana irin kamar dubu goma sha biyu jijiyan gulma da jijiyan ki ɗauke na jirgi da kana irin kamar dubu goma tunani nuna na kala kala da dogon wuri kala kala kana irin kamar dubu ɗari shi ma duka wannan idan ka tattara ka baki ɗaya kana zaman lazumin safe tafarin safe zai za ka karka ɗaya zama baki ɗaya amma kuma na wani al'umma a jiwa da Allah an gwada nan yana ba tun da babu ranar dole da yi tun da bala dole da gawo dako mai gida to alƙura dole ke lafi kana son wannan shi kamar yadda tun da babu halin ainihin a zauna a mutu to dole a ji asibiti ko ko da ku na gargajiya ne sunan sa asibiti ko maganin ne yanzu cikin gargajiya ne sunan sa asibiti domin neman maganin cuta ne to waɗannan su ne cututtuka wanda ake so a warke su daga asibitin annabi muhammadu manzala ya watsa littafi a duniya ya ba su lafi ya ba su tiket na maganin ciwon lafiya na ruhi da zukata domin a wanko masa halitta a damu da su lafiya kana damu da su marasa lafiya to daga cikin likitocin suna da shugaba shine kirkin dokko na wannan asibiti da dukkan halitta shine Maulana Ahmad Tijani wannan shine fa'ida da ita Tijaniya da ayyukanta saboda ka karɓar ɗariƙa masoman wannan aiki kenan masoman treatment ɗin kenan karɓar ɗariƙa shine masoman treatment ɗin kenan to daga nan kuma kai da shehinka ka bar likita da mara lafiya kenan shi shehinka wakilin kyautu jani kai kuma wakilin almajiran kyautu jani yana baka yana duba cek yana maka cikon yana duba to ƙara kaza a jauri kaza kara kaza aje kaza yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza wannan shine aikin al'amaliyatin ilajiyya din shine aikin cuta da maganin da warakan saraka a dunkule gaba ɗaya harkar ɗariƙa gaba ɗaya harkar asibiti ne mulki ne na kyan lafiya na halittar Allah gaba ɗaya amma lafiyar ciki ba na waje ba lafiyar ruhi da zuciya ba na gangan ciki ba idan har muhun jiki yana da likita sama da goma dan me ruhi ba za a ba shi likita sama da ɗari dan me kai likitan shi daban kwakwalwa likitan shi daban zuciya likitan shi daban kashi likitan shi daban fata ba tana da likita ido na da likita hakuri na kai hanci ma yana da likita da Allah ka lafa ba ka wani wai saboda jiki na da muhimmanci kar ya mutu ta kuma likitoci wajen a tsara lafiyarsa to kai ba ka da hankali ne ruhi da zai je wurin Allah da Allah jiki ne to zai wurin Allah ko ruhi zai ka da ruhi ka da cuta kana hukar ya je ya sha wuta idan ruwan ka ya je lahira da tsatsa kai ka san da inda ake babu ke tsatsa ta duniya idan fatanya ta tsatsa a ina ake sawa in ana so a babu ke tsatsa ka tambayi matsira ya ka ga maka yadda ake babu ke tsatsan karfi a wuta ake sawa sai ya ja da ya daku ya luƙi to idan ka je ma Allah da tsatsa a ruhi a wuta za a turbuta an ka sai ka ja da wuri malaiku su dinga maka ruhi sai ka koma tsaf yanda Allah ya yi ka duniya ka koma fari fat sai ka zo masha Allah kawon ku mu je aljanna